بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الله تشكين إيا وسا دهيك مرساه ya ba mu damar dawowa a karatukanmu bayan dogon hutu da muka yi sakamakon azumi da ya gabata wanda cikin watan sha'abana muka dakatar da mafiyon karatuka Allah ubangi subhanahu wata'ala ya karfa mana yan ayyukan da muka yi a cikin azumi ya kuma gafarta mana zunubanmu ya samu cikin waɗanda yake musu rahma za mu ci gaba da darussa daga littafin ainihin wato al-madkhal ila dirasati ilm al-jarh wa ta'dil na sayyid abdul majid al-ghawri idan ba a manta ba a darasin da muka yi kafin tafiya hutu malam yana mana bayanai akan littattafan jarh wa ta'dil muna kan gabar da yake bayani akan littattafai waɗanda suke cakuɗa tsakanin mutane amintattu da waɗanda suke masu rauni za mu tashi a shafi na 431 a inda malam ya ce salifan littafi na uku daga cikin jeren giyar littattafai waɗanda suke suna magana akan wato mazaje cakuɗaiɗainiya waɗanda kuma an buga su shine at-tarihu wal ilal littafin at-tarih wal ilal lil imami abi zakariya yahya ibnu ma'in al-baghdadi المتوفى سنة ثلاث وثلاثين بعد المئة الثانية للهجرة الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمة الله عليه ɗaya daga cikin manyan malamai jibalun rasiya a cikin ilimin hadisi shi ke da littafin al-tarihu wal ilal Allah ya mushi rasuwa shi al-imamu ya haifi ma'inin shekara ta 233 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malan yace hadal kitabu min riwayati abul fadli al-abbas ibn muhammad al-duri wannan littafin riwayar abul fadli ne al-abbas ibn muhammad ibn hatim al-duri wanda aka sani da suna abbas al-duri wanda malami ne daga cikin malaman hadisi kharriji khirriji na wannan makaranta ta Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in shi ya kharraja shi yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita wannan malami ya rusu shekara ta 271 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ruwaito wannan littafi daga malamin sa malam Yahya dan Ma'in wa maddatul kitabi laysat munazzama abinda ke cikin littafin ba a yi mishi wani tsari na musamman ba bal hiya majmu'atun min aqwali ibn ma'in tattaruwan zantuttuka ne da yahaya dan ma'inu yake yi fi jarhin rijali wa ta'dili game da sukar mazaje ko amincewa da su wa ta'rifi bi asma'i man yu'rafu bil kuna da kuma bayanan da yake yi akan sunayen waɗanda sun fi shahara ana ce musu baban wane ko baban wanci man yi orafu bil kuna minhum wa bi kuna man yi orafu bil asma'i minhum da kuma bayani akan alkunyoyin waɗanda su kuma daga cikin masu riwaya sun shahara ne da sunayensu ba a san alkunyarsu ga magarba wa ma'arifatu nasabi nisbatihim wa tabaqati da kuma sanin dangantakarsu da kuma sanin tsararrakinsu ko gabar da suke ciki da riwaya kal qauli anir rajuli annahu sahabiyyun aw tabi'i yakan yi magana ya ce wane sahabi ne kaga ya fada maka dabaka sakin ko wane tabi'i ne wa kadhalika marrawa anir rajuli aw man lam yarwi an kuma yakan fada cewa wane yana da riwaya daga wane ko kuma wane ba shi da riwaya daga wane wa min al-jadiri bi-dhikri bayanuhu أن مهمة العباس بن محمد الدوري لم تقتصر في هذا الكتاب على نقل أقوال الشيخ فحسب yana da kyau kuma a fahimci cewa malam abbas adduri bai takaita aikinsa akan kawai cirato labarai kawai rahoton maganganun da malaminsa ya faɗa ba bal adafa ilaiha ba'd al-ma'lumat ya jingina wasu zantuttuka da wasu maganganu ga wannan maganganu na malamin shi ka zikrihi hadithata wafati ibnu ma'in kaman ya bada labarin rasul malamin nashi shekara ta 233 kamar yadda muka ji wa sanata wafatil imami ahmada bin hanbal hakanan kuma ya ambaci shekarar rasuwar imamu ahmad ibn hanbali wato shekara ta 200 kenan da 41 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara bakwai kenan ko shida go da rasuwan shi wancan ba da wafat ibn ma'in bi 8 sanawati bayan rasuwan ibn ma'in amin da shekara 8 haka وكذلك عقب الدوري على بعض أقوال شيخه ليفسر الغامدة ويجلو الشبهات كما ياي وسك ياي وسك تعليقات akan wasu maganganu da malamin yayi dan ya warware wasu matsaloli ya fito da abubuwa fili ya kawar da wata shubha misalu zalika ta'aqqubuhu riwayat ibn ma'in bi sanadi ya ruwaito daga ibn ma'in da isnadin ibn ma'in yace akhbarani marra abu rayda ibn sufyana yashrabul khamra fi tariqir rai wani wanda yaga buraida dan safwan yana shan giya a hanyar garin rayu ya bani labari yace buraida yaga buraida na shan giya kaga wannan magana tana bukatar fasara wannan buraida ibnu sufyan malami ne mai riwaya yana da hadisi a cikin sunan nasa'i kadai da yake mai rauni ne har ma wasu suna ganin ana tuhumar shi da da abin nan da raf da cewa rafidi ne kamar da ibnu hajar yake faɗa cewa laysa biqawi wa fihi rafdun yana da aqida ta shi'a al-imam al-bukhari da yayi magana akan sa a cikin at-tarikh yace fihi nazaru kawo ku duwanda bukhari faɗa haka kan shi ya gama da shi kenan haka ibnu abi hatim yake cewa da'iful hadisi haka daru kudi yake cewa matruk kaga duk da waɗannan maganganun akan sa ka'idar malamin shine ba za a zalunce shi wajen hukunci ba za a faɗa abin da bai yi ba duk wanda aka ce ya sha giya ya ɗan ganshi yana shan giya kaga kai tsaye an fasikantar da shi kenan lazima haka shine ya zama mutumin banza to ya kamata wannan magana tana buƙatar fassara qala duri sai ad-duri yace inna ahlal madinati wa makkata yusammuna an-nabidha khamra mutanen makka da madina ba wanda ya ga abin da ya bada labari to abin da ya gani ba giya ce da za ta fara zuwa cikin kwaloka ba an kira giya a yan gan shi ne yana shan tsini saboda mutanen wannan kasashen suna kiran tsini da sunan giya wannan magana kuma ta tabbata daga gare shi kamar yadda malamai suka ba da labari ibnu adi ya kawo ta a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa'ir rijali wa li quli mulazamati duri ibn ma'in ila wafatihi fa innahu hamala anhu akhir aqwali eh والذي عندنا أنه رأى بريتا يشرب نبيذا في طريق الري فقال رأيته يشرب خمرا sai shi Abbas ya ce abinda muka sani shine ya ganshi ne yana shan tsimi sai ya ce ya ganshi yana shan giya wal quli mulazamati duri ibn ma'in saboda dadewa da ibn ma'in yayi tare da Abbas al-Duri ko kuma dadewa da Abbas al-Duri yayi tare da ibn ma'in ila wafatihi ya zauna da shi har mutuwa ce ta raba su fa innahu yadda abin yake shi adduri hamala anhu akhira aqwalihi fi rijali yana dauke da zantuttuka na ƙarshe latest zance da ibnu ma'irin ya akan mazaje to ana samu a gon abbas al-duri wato irin inda ijtihadin shi ya canza to za a iya samun meye abin da ya faɗi na ƙarshe ta hanyar abbas walidhalika ahamiyatuhu idha id kathiran ma yakhtalifu qawlu ibnu ma'in fi ar-rajul al-wahid bainama yanquluhu al-baghdadiyun wa ghayruhu wannan yana da muhimmanci kwarai saboda su da dama akan samu magana ibnu ma'in ta bambanta akan wani malami guda daya mutanen baghdad su ruwaito wani abu mutanen inda ba baghdad ba kaman wasu ko kufa su kuma su ruwaito wani abu daban to baghdad ita ce akhiru makarri gidan shi na karshe inda ya zauna zaka mutanen baghdad suna da zantuttukan da suke ruwaitowa waɗanda in aka binciki ɗaliban da suka san shi yana kufa ko yana wasi ko wanda suka game da shi a makka sai a ji sun bada fatuwa ko kuma sun bada riwaya amin wadda take ta saba wacce to mutanen baghdad su suke da zancen sa na karshe kenan wala shakka annama yanquluhu al-baghdadiyuna huwa akhiru aqwali kaji magana وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق العلامة الفاضل الدكتور أحمد نور سيف akwai babban malami mutumin kasar makka duk da yake asalin shi mutumin imarat ne amma ya zauna kasar makka har yanzu yana raye ya bar makka daga baya ya kuma dubai shine darekta na wani markazin buhuthul islamiyya bi dubai center for islamic research wata babbar cibiya ce ta bincike a cikin imamin musulunci shine shine shine director ta professor ne na na ainihin wato ilimin tarihin hadisi na ilimin rijal sunan shi kenan dr ahmad nur saif shine ya taƙi littafin fi markazin bahatul ilmi fi jami'atul malik abdul aziz bi makkah al mukarrama lokacin da yake aiki a makka ama 99 ba'da al mi'ati thalitha ashara lil hijra at 1399 kamar shekara 40 kenan ko da ɗaya ko a 1979 kaga dai ku fitowa ma 1979 ga yanzu shekara nawa kenan 40 kenan na'am malam yace ma'rifatul rijal littafi na hudu shine ma'rifatul rijal li yahya ibn ma'in har ila yau littafin ma'rifatul rijal da dai shi malam yahya dan ma'in baqiya min hadha alkitab aljuz'u alawwal wa thani faqat littafin ya bata abin da ya saura shine juz'i na farko da na biyu kawai وهما رواية أبي الأباس أحمد ابن محمد ابن القاسم ابن محرز البغدادي عن ابن معين وانا يتكم يتشي رواية wato Ahmad dan Muhammad dan Kasimu dan Maharazu wanda shi kuma wannan abin mamaki malamai suna cewa majhulul hali ba a ambaci halinsa ba a cikin dole suka yi magana akan shi ba kaman wancan da yake sanannen malami ba wa hadha alkitabu kasabiqihi majmu'atun min aqwal yahya ibn ma'in fi jarh ar-rijal wa ta'dilihi wa mu'dhamuha ajwibatun ala as'ilati tilmidhihi al-madhkur aw ala as'ilati akharina bi hudurihi mafi yawan zantuttukan da ke ciki tambayoyi ne da shi ibnu maharaz ya yi mushi ko kuma tambayoyin da wasu suka yi ba da amsa sai ibnu maharaz ya kayyade su wa kathiran ma ya takarraru su'alu an shekhin fi akthari min mawdi akan samu mutum guda ɗaya da an yi tambaya akan shi an ƙara maimaita tambaya an ƙara maimaitawa fa yaqulu fihi ibnu ma'in thumma yus'alu anhu fa yu'idu qawlahu a tambaye shi ya bada bayani a kansa a ƙara tambayarsa ya ƙara bada bayani a kansa wa rubama adafa ilayhi ma kana yubayyinu fil marrati athaniya illata jarhihi kama fa'ala ma'a nasr ibn bab wani lokaci aka tambaye shi akan mutum ya ce ya da rauni ma ka sake tambaya wata rana sai ya faɗi raunin kuma sai ya faɗi dalilin raunin kamar yadda ya akan wani mutum mai suna nasr ibn bab al-khurasani wanda kamar yadda al-juzani yake cewa la yusawi hadithuhu shay'a hadisin shi ba a bakin kamai yake ba aka juzzan yake fada cikin littafin shi ahwalur rijal al-imam al-bukhari kuma yakan ya ce ne ma yarmunahu bil kadhib a cikin at-tarikh al-awsat kenan yace yarmunahu bil kadhib haka ibnu ma'in sorry ibnu adiyin a cikin a cikin littafin sa al-kamilu fi du'afa rijal ya hakaito maganganu ya kamar yadda ya saba ya kawo wasu riwayoyi na shi suke tabbatar da cewa mutumin ba shi da inganci sam ya rasu shekara ta 193 ne shi wannan nasur ibn bab to da aka tambayi yahya dan ma'in yahya ibn ma'inin akan sa haisu jarahahu inda masu ila anhu awwala marra farko ya ce mai rauni ne sannan kuma bayan da ya faɗa haka wa takarrara su'alu anhu aka maimaita tambaya game da shi fa'ada al'ijabata sai maimaita amsan mu bayyanan lahum sababa jarhi yau ya musu bayanin dalilin da ya soke shi ibkana nasrun yu haddisu an aufin min kitabin inda hufar tabibin ma'inin wani zarafin kitab nasru ya kasance yana ba da hadisi daga auf sai ibn ma'inin ya shakka game da abu kamar yadda al'imamu ibn hibbana yake faɗa cewa kana ya'ti bi riwayatin an thiqati la tu'rafu anhu yana kawo maganganu daga amintattu waɗanda ba a san su a wajen ɗaliban su haka aka yi watsi da shi da ibn ma'inin ya ya samu littafin ya duba sai ya ga a ciki an ce ne haddathani nuh ibn abi maryama abu ismat al-khurasani an auf kaga ai hadisi ya wannan kwandam ne kawai ko ولذلك وصف ابن معين نصرا بأنه كان كذاب خبيث sai saboda shi da cewa mugun makareci tantirin makareci Allah shi kyauta wayan bagalin tibahu ila anna ba'da alfazil jarhi wa ta'dil inda ibn ma'in laha ma'ani hal khassa inda yana da kyau mu fada ku akan cewa wasu daga cikin lafuzan da yahya ibn ma'inin yake amfani da su a wajen jarhuwar ta'dil suna da ma'anoni na musamman banda ma'anarsu ga magari da aka sani na san wannan magana ba bakuwa bace a gun yan uwa dalibai fa masalan huwa yasta'milu ahyanan laf lafza laysa bi shay'in yakan yi amfani da fadarsa laysa bi shay'in wa ya'ni anna ahadisar rawi qalilatun me kun zama laysa bi shay'in za'ifun sai yana nufin hadisai ne kaɗan wala ya kusuru bi zalika jarhahu baya nufin sukarsa lakinnahu fi mu'zamil ahyan yuridu annaha yuridu biha annahu da'ifun mithlu baqiyatil nuqat wani lokaci kuma yakan fare ta da ma'anar cewa mai raunin ne kamar yadda sauran malamai suke kama yasta'milu lafza la ba'sa bihi wa ya'ni thiqa wani lokaci kuma yace la ba'sa bihi yana nufin amintacci wa idza qala yuktabu hadithuhu idan ko yace ana rubuta hadisin sa famanahu annahu indahu min jumlatil du'afa yana nufin mai rauni kaga sauran malamai kuma ba sa nufin haka suna nufin dai wato mu'tabar ko bi alkitabu bi tahqiqil ustad Muhammad Kamil al-Qassa wa Muhammad Muti al-Hafiz fi majma' al-lugha al-arabiyya bi Dimashq ama 45 ba'd al-mi'ah ar-rabi'a 10 lil-hijra a 1405 kamar shekara 35 kenan an buga wannan littafi kasar Dimashq a 1985 1985 wallahu ta'ala jama'a mun ji wannan sai al'ibar fi khabari man ghabar na al'imamu al-hafiz shekul muhaddithina wal mu'arrikhi al'imamu abu abdullahi zahabi rahmatullahi alai akwai tambihi akan wani kuskure da ya faru a wani karatu a can baya wannan karatu mun yi shi ne a ranar ashirin ga watan rajab 1439 fiye da shekara guda da ta wuce ke akwai wani abokina wani malami ne a kasar jos malam mu'awiyar tanku shi ne ya ji karatun sai ya ji wani kuskure ya manta biyu a kai allah ya saka mashi alkhairi kuskuren da ya faru shi ne mun yi magana a kan imamu abul hasani a abul husaini dara kutu sai muka yi tarjama sa haka takaitacciya da aka zo sai aka ce daga cikin malamansa akwai abul qasim al-baghawi to sai nayi azarqadi kawai sai na ce muhayis sunna wannan daga ji duk wanda ya san me yake a cikin harka karatu ya san wannan kuskure wataƙila zalla ce lisaniya ko wuce makaɗi da rawa la atazakkar kaifa hadisa bi zalika walakinnaha bil marra kuskure abul qasim al-bagawi ba shine muhi sunna ba abul qasim al-bagawi wani malami ne daban asalin shi mutumin garin harran ne garin su ibnu taymiya ya rasu shekara ta 317 sunan shi abdullahi ibn muhammad ibn abdul aziz al-bagawi kaga muhi sunna al-bagawi kuwa a cikin karni na shida ya rasu shekara ta 516 abu muhammad al-husayn ibn mas'ud al-bagawi abu muhammad al-hussein ibn mas'ud ibn al-farra al-bagwi mai sharh sunna da da da da mai sunan shi masabihu sunna da sauran tafai da aka sani kuskure ne ya faru gare ni cikin azumin nan muka yi magana da shi ya mun wannan tambayi na ce na gode mishi kwarai da gaske na ce kuma Allah ya so idan mun zo karatu za mu yi tambayi akan wannan akwai irin wannan kurakuran da yawa a cikin karatukan da muke gani wala wani lokaci ya tsoron jin karatun da ne nake hatsaro nake na saurara wani lokaci saboda babu kaset da zaka saurara sai ka ji kuskura saboda karatun ba wani karatu ne na a zo a gani ba hatsin bara ne da kuma abin nan da shishigi da Allah ya zarafce mu da shi Allah dai gafarta mana ga baki daya da haka ba wai da abin da mutum ya ji kawai ina faɗa cikin wannan surutun kawai zai rike a matsayin kawai shikenan hujja ba idan kana so ka tantance ka dinga komawa kana karanta za ka ga abubuwa da dama za ka ga abubuwa wanda suke ba haka suke ba ko akwai ƙari ko akwai ragi da dai sauransu kuma a kodayaushe muna maraba da irin waɗannan gyare-gyare da tambihi wanda za su sa akalla mutum zai dinga shiga ta yin shi ta abin da zai faɗa an kasance akwai wanda suka iya suke sauran ka za ka ba a hankali kuma daman shi ilimi haka yake kun ya tafi da bincike da nazari da ƙoƙarin gyara abin da baka sani ba a baya imamu shafi yana cewa ba diran da na ƙara sanin wani abu sai na ƙara sanin cewa ni jahili ne ma izdattu ilman bi shay'in illa zattu yaqinan bi anni kuntu jahila haka yace duk sanda ka ƙara sanin wani abu har wanda ka sani da idan za kuma ƙara karanta shi ko ka ji wata mas'ala a kai sai ka ji ashe za ka iya canza matsayinka a kai ko fatawarka ko kuma aƙalla yadda ka fahimce shi ashe ba haka yake ba kuma wannan yana daga cikin abin da ba aibi ba ne a karatu jama'a amma za ga jahilan gari suna aibata ustadai da wannan sai su ce to da ya kuka ce mana kaza da iya abin da muka sani kenan yanzu kuma da muka san sama da shi muka faɗa muku ba haka bane in ka je kasuwa aka faɗa ma farashi yau baka siya ba bayan mako guda ka zo sai aka faɗa ma wani farashi da ba sai ka ce to ai ran nan nazo kuma ba haka aka ce mu ba ya ce ran nan farashin shi kenan yau kuma farashin shi kenan to haka karatu shi ma yake Allah ya saka wa dan uwa malam Muawiya Tanko da Alkhairi da sauran ƴan uwa waɗanda duk sanda suka ji mun yi azarbabi ko wani kuskure ba sa la yastankifuna ba sa jin kunyan su mana gyara muna gode musu tun farko da kuma daga yanzu insha Allah zahabi yace sanata 43 wa 200 shekara ta 243 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fiha tufi abu abdullah ahmad ibn sa'id al-ribati al-hafiz bin sabur a wannan shekara ne aka samu rasuwa ta aukuga malam abu abdullah ahmad ibn sa'id ibn ibrahim al-marwazi nazilu naysabur mutumin kasan marwa ne asalinsa amma ya sauka a naisabur an ribaɗi wanda yake aiki ya yi aiki na tare da ya yi kwamishina ne wanda kama aka tura shi yana zuwa gunda ake ribaɗ wato inda mutane suke taruwa suna suna suna katange suna suna suna katange suna jihadi shi kuma yana zuwa yana yana yana ba su kuɗaɗen su yana biyan su allowance shi zai ke cin shi ar-ribat malami ne kwararre daga cikin malamai kamar yadda zabi ke wasu bashi yake cewa kana thiqatan fadilan aliman fahiman haka zabi ya wasafa shi akwai sabani game da rasuwarsa ko dai wannan shekara da ake magana a nan 243 ko kuma 245 ko kuma da shida ibnu hajirin ya karkata zuwa ga cewa da biyar ne al-imamu abu abdullahi bukhari shi kuma yana ganin da shida ne wallahu alam a zahiri shi kuma zahabi anan ya ya ce da biyar ne da uku ne akwai kisa ta faru tsakanin shi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya zo har gida ya gaishe da Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ce faja'ala la yarfa'u ra'sahu ilayya Abu da Hanbali da ya daga ido gan shi kawai sai ya fita batun shi ya ki kula shi saboda wannan malamin ya daga cikin waɗanda suke suke mujamala ga masu alqaul bi khalqil qur'an sai ce mishi mala wadda hanbali kaka bata mun kaka bata mun suna don Allah ni ma da kake gani na a garin mu malami ne da ake karban hadisi yanzu idan ka zo aka ji labarin na ma magana ka ki ansawa duk za a watsi da hadisai na kuma a hadisai ne ingantattu waɗannan mutane da kaga sarakuna mun san abin da suke ba daidai bane amma ya muka iya ma'aikatan su ba yadda muka iya ka dinga daga mutane kafa malam wadda hanbali bai ce mishi ba haka dai hakuri ya tafi malamai sun fahimci bayi da matsala ta wannan fuskar don haka yana da hadisai a cikin kutubu sita ga baki ɗinsu in ban da littafin ibn maja bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi da nasa'i dukkanin sun fitar da hadisan ahmad ibn sa'id al-ribabi rahmatullahi alayhi wa fiha wakila kaga zahabi yace wakila fi sanati 50 aw 46 kaga shi ma ya ambaci sabanin sami'a waki'an warhala ila abdurrazzaq ya ji waki'u kuma ya yi tafiya zuwa ga abdurrazak as-sana'ani wa fiha a cikin wannan shekarar da ya ila yau abu abdullah ahmad ibn isa al-misri al-ma'ruf ibn tustari sami ibn wahab wa nazala bagdad sai kuma malam abu abdullah ahmad ibn isa ibn hassan al-misri shi ma wannan yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da sunan ta al-imam an-nasa'i da ibn majah tirmidhi da abu dauda basu rawaito hadisan shi ba malam ya ce an fi sanin shi da ibn tustari ya ji hadisi daga malam abdullahi dan wahab a garinsu na kasar misra kenan sannan kuma ya yi cirani a kasar bagadaza wafiha har ila yau a wannan shekara ibrahim ibn al-abbas al-suliyu bagadadiyu ahadu shu'ara al-mujawwidina wal kuttab al-munshina كان موصوفا بالبلاغة والبراعة وله ديوان مشهور فيه أشياء بديعة hakanan sai kuma Ibrahim dan Abbas dan Muhammad dan Sul shi zake ce mashi As-Suli din asalin iyayen shi Turkawa ne wanda suke bayi aka suka musulunta aka yanta su shi wannan Ibrahim bin Abbas As-Suri mawaki ne adu shu'ara ɗaya daga cikin mawaka shahararru almujawwidina da suka kware wal kuttabil munshi'ina marubuta kuma wanda suke sun kware wajen rubutu kana mausufan bil balaga ana siffanta shi da iya tsara zance wal bara'a da gogewa yana da kundin waƙar shi shahararre wanda ke da abubuwa masu ban sha'awa a ciki baban shi kakan shi wannan da ake ce ma sul ya musulunta ne a hannun abin nan muhallab ibn abi sufra lokacin da aka ci kasar jurjan da yaki anan ya musulunta don haka suka suka dawo suka shiga cikin musulunci shi wannan mawaƙin akwai wani abokinsa shine alwazir muhammad ibn abdul malik zayyat alwaziru zayyat wanda abokinsa ne daga baya sun bata sun kawa juna zambo da makici daban-daban na husuma irin ta 'yan siyasa da da kasin har abin ya shahara tsakankanin mutane ba sa ɓoyewa ya kasance wannan mutum kamar da aka ba da labarin shi ya kasance majinan wato mutum ne wanda yake mara kamewa mai shaidanci da shakiyanci irin na mawaka da aka sani sannan kuma shu'ubiyyan yana da kuma ƙabilanci na na cewa su ma waɗanda ba larabawa ba ya kamata su zama manya su zama shugabanni dama wannan zamanin na banul abbas ya zo da wannan a zahira da wannan phenomenon na gaba da ƙabilanci tsakanin larabawa a ɓangare guda da kuma sauran ƙabilu musamman turkawa da farisawa wanda suke ganin sun shigo musulunci kuma sun shigo da ilmominsu da fasaharsu da abin nan da hikimominsu ya kamata a ba su manya-manyan matsayi ya rike ma sarki mutawakkil abin nan diwanun nafakat a garin samira kamar ka ce wato abin nan kenan hukumar social welfare ko na makamanta ka wanda suke bada tallafin abinci ga talakawa to a wannan shekarar shi ma ya mutu qala di'ban di'ban ibnu ali al-khuzai wanda shi ma nan ba da jima ba za a zo labarin mutuwarsa shi in ba na manta ba 246 di'ban ya rasu wani mawaki ne dan shi'a rafidi wanda yake kamar da suke siffata shi suna ce mishi khabithul khabithul hijab yana da mummunan zambo a bakinsa mugun mawaki ne mai zagin mutane shi ne yake magana yana cewa lau ta kasaba ibrahim ibn al-abbas bi shi'ri da tarakana fi ghairi shi'r Allah ya so su shi mawakan zamani da wannan ibrahim dan abbas shi ma ya maida waka sana'an neman abinci shi da ba mu samu komai ba ma'ana yana itirafi da cewa abbas din ya fi su iya waka amma shi bai maida ta sana'a ba da bai ta sana'a da duk zai zai hau kansu duka ya musu haimana ba za su samu komai a gun sarakunan da suke waka wa fiha الزاهد الناطق بالحكمة الحارث ابن أسد المحاسب صاحب المصنفات في التصوف والأحوال روا أن يزيد بن هارون آه وغيره سيكما أينهم واتو آه والنمال من نزه الحارث ابن أسد المحاسب حارث المحاسب ɗaya daga cikin kudubai na sufanci sahibul musannafat fi tasawuf wal ahwal wanda yake da tafai da dama akan sufanci da abin nan da ahwal wato irin abin na sufai imamu ahmad ibn hanbal ya yi maganganu kala biyu akan wannan mutum wani lokaci sai ya yabe shi wani lokaci kuma sai ya wa mutane jan kunni yusni alaihi hinan wa yuhadhiru anhu ahyana aka ce yakan yi mishi yabo ne ta fuskar irin yadda yake da kamewa da iya wa'azi wanda ke ratsa zuciya har ma shi kanshi Ahmad ibn Hanbal yakan je ya zauna a gunda wannan mutumin yake wazin turmi ya saurara saboda yana sa riqqatul qalb zai iya tuna maka da lahira amma littafan shi suna cike da tsamat da haka Imam Ahmad ya hana a karanta su wanda yake yana magana akan waswasi wani yana magana akan muhasabatun nafsi wannan magana akan littafai da dama galibin su sun bace an taba tambayan ya ya dan maino akai yake cewa subhanallahi hadhihi kutubul dajajila wannan littafin dujalawa ne ka taɓa jin wasu malaman ƙwarai suna magana akan wasu wasu akan wai littafi musamman akan wasu wasu ce karku karanta musamman tun da ba hadisai ne a ciki ba ba ayoyi ba zantuttuka ne nashi na hikima amma kuma ta wani ɓangare sai imam ahmad ya kasance yana yana yaban shi sannan kuma saboda ya yi kutse cikin ilmul kalam ilmul kalam ɗin nan ya yi naso a cikin waɗannan rubuce-rubuce nashi an ce a akwai wata waƙiya da ta faru baban shi ya mutu ya bar dukiya amma ya ƙi gadan baba saboda baban yana daga cikin alwaƙifa baban shi waƙifi ne game da mas'ala ta khalqul qur'an har ma aka ba da labarin an taɓa ganin shi ya je ya tsara baban ya ce kai sai ka saki babata domin addinin ku ba ɗaya bane kamar a ce kamar ya kafarta baban shi ma'ana abin aikata wallahu a'lam da haka baban shi ya bar dukiya da yawa amma bai ci ba ya sa kanshi a cikin yunwa da kishirwa da sunan tsoron Allah da sunan gujewa duniya baya ci baya sha ko an bashi baya karba sai a gaice shi walima ko a kira shi wata liyafa ba zai ci abinci ba har yunwa ta kama shi ta motsar da shi ya zama kamar ba shi da cikakkiyar natsuwa haka haka ya rayu Allah ubangiji ya gafarta mai wa fiha har ila yau a cikin wannan shekara al-faqih Abu Habsin Harmalat ibn Yahya at-Tujibi al-Misri al-Hafiz مصنف المختصر والمبسوط روى عن ابن وهب مئة ألف حديث تفقه بالشافعي wannan ɗaya daga cikin graduates na makarantar shafi wanda suka gaji ilimin shafi harmala tujibi harmala ibnu yahya ibnu abdullah ibnu harmala at-tujibi babban malami ne gama a cikin malami imam muslim ya yawaita riwaya daga gare shi haka imam an-nasa'i da ibnu maza ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban makarantar imamu shafi da ya koyi da su a ƙasar misra sannan yana da littafai da dama daga ciki akwai mashahurai a cikin mazhabin shafi'iyya akwai al-muktasar ko kuma al-mabsud akwai muktasar shine takaitacci sannan sai kuma akwai al-mabsud wannan littafi suna daga cikin umda a fiqhun mazhabin shafi'iyya rawa an ibn wahab mi'at alf hadith yana da riwaya sama da dubu ɗari daga daga Abdullahi dan Wahab abin da ya faru shi ne kisa shi da kashi gunu habu yana cewa hadisai na sun kai guda kaza sai ya ce amma fiye da rabinsu suna gun wani wasu ma ya manta ya ba da riwayarsu shi kai shi abulai dan wahab amma shi kuma wannan yana da su ya riƙe abin da ya faru shi ne abulai dan wahab gwamnan misira na neman shi zai ba shi alƙalanci da ya ji labari shi ne sai ya ɓuya sai ya goyin into hiding to maɓoyar shi ita ce gidan wannan mutumin harmala gidan harmala ya je kun shi wata goma sha takwas a gidan harmala zai fitowa shi kuma kawai sai samu ta faɗi ga sassa dare da rana hadisi kawai ke ne hajjin da aka yi kenan duk duniya ba wanda ya kai shirwa daga ibnu wahab a ce kawai ga wani babban malami kawai ya kuya a gidanka aka ka ka huja kawai kuma ba wanda ya san yana nan balantana wani ya zo ba distraction baya fita dai zuwa ko ina kuma wai tsoro yake ka a bashi alkalanci shi ne abin da ya sa ya koyi ba wai ya kashe wani wani ko ya ci kudin wani ko ya yi magudin zaɓe duk ba wannan bane ko EFCC suna neman shi duka babu wani za mu zo tarihin wani amru bin nasa ya nan a nan gaba kaɗan wanda shi kuma da aka mashi aka ce zuwa ba shi alƙalanci sai ya koma gida ya sallah raka a biyu roƙi Allah ya ce ya Allah ka kashe ni shikenan fa sakata mayita kawai ya faɗi ya mutu ba sa san alƙalanci sam muku yanzu application ake kai ka bi sawu ka nemi connection ko ka bada cin hanci kuma ka san ba baka iya ba ko irin gama garin gadon nan da ake na asal mas'ala sita asal mas'ala isna ashara wani bai iya ba irin na cikin iziya wallahi tallahi bai iya ba balance na je maganan aulu da raddu da hajju da wane ne abin magana gadon kaka da kanne gadon kaka da kawu irin waɗannan masail wanda suke masu sarƙaƙiya bai ma taɓa jin labarinsu ba amma kuma yana so ya alƙalanci wani irin neman fitina ne wannan mutum yana so ya kama wutar lantarki ta cikin kayanji da hannun shi yana ji yana gani to su haka suke da gudun alƙalanci wani adakai irin yadda aka ma abu hanifa adaka adaka ya ce ba zan yi ba abu jafar ya ce ƙarya kake ce da shi kenan kamun hukunci idan da gaske ne ni makaryaci ne bitin bitin tuntuna yi alƙalanci ba makaryaci ba alƙalanci idan kuma ba da gaske ba ne da wasa ne to abinda na ce ba zan yi ba gaskiya ne gaga ya sa shafi abu hannu ba gidan sarki hikima allah gafata mai ya ƙi alƙalancin nan ya ƙi ƙasa-ƙasa ɗalibai masu ƙasar algatu mana ai gara kai muwa ma samu matsayi a ayi da mu ce ina shi sa har yanzu jama'a yana daga cikin haɗari yana daga cikin haɗari musamman malai masu da'awa su ce bari su shiga siyasa ko bari su shiga gwamnati ko bari su shiga jam'iyya wallahi tallahi hanyar da hada niyya cikin musulunci da ba ya saba wa tafarkin malaman farko inda su muke bi da musulmi amma ga su kururuwa ake akwai malaman da zaben nan da ya wuce ne ma a ziga su masu takara malamai ne masu wa'azi wannan takarar da ake cewa za a ziga su idan sun yi ta ko sun ci fituna ce ga musulmi na farko tukunna mutunci su zai zuba domin abin da ake neman su yi din ba za su iya ba domin system din ba a tsara shi yadda ake yadda muka saba kawai idan su zo sun zaci mana sallah mu ji kawai suna karatu ba gargada in so suna mana karatu mu ji tahriji mu ji fiqhu mu ji hadisi mu ji aqida no shakin ko ba za su iya wannan no shakin na a cikin wannan hukumar ba za su iya ba ba za ka iya ba wallahi ko kansila aka baka wallahi sai kai ƙarya sai kai munafurci sai kai yaudara duk sai kai su saboda rukunnan siyasa ce ba za ka iya ba to a lokacin mu kuma talakawa muna expecting malaman nan yanda muka san su no shakin kuma haka za su ci gaba da zama no shakin nan ko ba zai yi ba sai mu fara tsine musu mu fara goge karatukan su mu fara cire hotunan su da muke da shi mu fara associating kanmu da su kaga mutuncin siyasa ba kuma wannan zai koma ga zuban mutuncin addini inda za su zo ce za su yi karatu ba za a tsirara ba kai ina ma su samu lokacin karatu malami ya zama gwamna yana da shidul a nan yana da shidul a can ko ya zama ciyaman ko ya zama kwamishina ina zai samu lokacin karatu dole sai dai nemi wani dan magyazu a cikin ɗaliban shi to ka rike majalisin shi kuma zai ga shi ma in ya rike da ya rike majalisin nan gara a mishi fiye haka zai fara tare shi ma ba haka bane a to malam kullum muna tare yanzu kawai sai ka bani a majalisi kai ka wuce gidan gwamnati ai gara ka wani fiye ba sa shi hukuma alhazai kafin an kare duk majalisin din za su tarwatse gaba daya za su taruɗi sannan kuma tigi da kake ganin akwai wala'u walbara tsakaninka da kafirai ba za ka yi wannan wala'u walbara wadda ba kana ɗan siyasa saboda su ma kana neman ƙura'arsu akwai 'yan ɗariƙa akwai 'yan shi'a dole duk mauridi sai an gaice ka a matsayinka na gwamna ko ciyaman kuma dole ka je idan baka je ba baka da ƙura'arsu za ka ƙura'a ta fi maka za ka fara kawo tawila ta cewa to ai dai na dai san ma'aiki ne kuma wataƙila ma idan an ganna a wajen akwai abin da za a ɗan rage duk kai da kanka za ka fito kanka ta'awila ta iri daban-daban daban-daban shi sa kamar yadda wannan yake faɗa mai sunan shi abbas mahmudin abqad akwai wata maƙala shi a cikin al'abarat da yake magana akan akan siyasa yace aka tambaye shi me yasa baka magana akan siyasa kana magana akan komai ce saboda ni gaskiya na tsani siyasa haka yace yace na tsani ƙarya da yaudara da zalunci wannan kuma sune rukunin siyasa shi fa ya mutu 1930 ne wannan malamin da yake yake shekara 90 kenan da rasuwar shi so shi ta ba ba daidai bane zama Umar dan Abdul Aziz yayi mulki yayi adalci malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi amma da wasu malamai suka zo daga Madina su zuhuri yace ku karanta mun hadisai da suka fara karantawa kuka ya dinga yace wallahi din namanta su shi ba wanda mai adalci kenan ma kuma duka duka shekara wata 18 yayi a sarauta wani matsiyaci ya same guba abinci ce mutu bai ma samu ya more ba bai ma ko tenuwa ɗaya bai bayar wanda ake danta shekara hudu amma duk sai da ya manta hadisan shi shi sa in za a samu ustadi su shiga siyasa babu laifi amma malami mai da'awa wanda aka san shi da ilimi bai dace yi siyasa ba irin da wannan san bai dace ba ni dai wallahi ba na fahimta wannan hayyin na san da dama daga cikin ustazan musamman irin wannan fahimtacin a dinga ziga malamai musamman an ga malami dan boko malam isa ali fantani malami gogagge irin wannan wai aka nema a ziga shi wai zai takarar gwamna a gombe har mutane suka dinga buga fostar shi mala ahmad suleiman haka a kano shi ma aka nema a ziga shi ta karana jin kudin majalisa ne wasu ne kawai za su taru su yi wani mitin sai su fito da fasta ka kawai shikenan idan Allah ya so jarabta ka kawai sai ka biye musu shine fa abu ka zo ana yawo da kai ga ga kaga karuwa halama ta ce za ta tafa da kai kana ganin duk wannan gaggaisa wannan da suke yi da mata suke fitowa da mata ba fasaran su bane mafi yawansu amma kawai tsari ne tunda tsari ne ba na Allah babba ka isa kuma kai daya ka canza shi na za gane tsarin nan ba zai canzai da mutane suke tunani ba wani malar bane wata magana cewa ai fiye da shekara hamsin da suka wuce akwai mutane da suka yi mss suka yi graduating suka shiga cikin civil service da public service wasu sun kai babu irin mukamin da ba su rike ba a ƙasar nan gwamnoni kwamishinoni ciyamomi dgs directors manyan mukamai ministoci duka wasu amirori ne a mss sakjan ne wani da'awa ciyaman ne lokacin da suke makaranta su ne irin ustazan nan waɗanda suke firgita arna da yan iskan makaranta har hukumar makaranta sun firgita ta a lokacin amma suka shigo cikin public service civil service ba ka sake jin labarinsu kana nufin sun yi ridda ne ba fa su yi ridda ba abin ya fi karfin su ne ma yadda suka iya ba yadda suka iya sai su koma kawai su ɗauki fatawar cewa kawai la ya duru kuma dalla idan haka daita alaikum an fusa ku la ya duru kuma dalla idan haka daita sau da yanzu misali daidai da cewa an za a yi taken najeriya sai an miƙe ai mun san wannan kafirci ne amma wallahi akwai inda baka yi saka zauna ba wallahi baka yi saba sai ka miƙe sai dai ka miƙe kana yi ta abu ayyuba din wannan harifu al-qibla wa nastaghfirullah sai dai kai kana kana tuba dole sai ka miƙe baka isa ba ka san cewa kafirci ire-iren wannan abubuwan suna nan da yawa idan kai kawai a iya ustazanci ka daya ba za ka san su sai in ka shiga cikin su za ka fara gane kai ustazanci fiye da limitation ba ka san so da haka da mai asaran malamanmu ko to gara mai asaran mulkin shine a khafu dararai a shekul albani lokacin da mutanen jazair za su shiga kungiyar mai sunanta jam'iyyar nan ta ta musulmai islamic salvation front late 80s suka rubuta wa albani wasiƙa suna neman ya ba su shawara ya ba su ya ce musu ni abin da ke gani ku je ku ci gaba da karantarwa karantar da aƙida da fiƙihu da tafsiri da sauransu amma shiga wannan tsarin wanda ba na Allah ba ku ci kuna so ku ci zaɓe don ku gyara shi ba zai yi ba suka ƙi jin magana albani cika wannan malami ne na da kawai suka je suka shiga zaɓe abinsu aka zo aka yi jefa ƙura'a sai da aka yi la'asar ana jefa ƙura'a aka ga cewa za su ci zaɓe is very obvious it was very obvious cewa za su ci zaɓe kawai aka tada tarzoma aka fara kama su a rana aka fara kama su ana garkarewa wasu ana kashewa aka watsa su gaba da aka soke zaɓen shikenan kuma hayyo ba a sake zaman lafiya da su su ne asalin yan boko haram na ɗayan kuntuna da malal bani ke tarihi a kansu suka koma dutse suka zama salafiyatul jihad suka dinga kafirta ma wanda ba su koma dutsen ba suna ce musu salafiyatul meye meye din su su ne asalin yan boko haram na farko abin da ya faru da su ke da ba su ji wannan magana da albani ba a ƙasar siriya haka aka yi hatta waɗannan yan ikhwanul muslimu tare da kurakuran da suke da shi ai abin da ya faru da su kenan ba sun kafa gwamnatin ba amma mai biyu baya hanyar nan ba abin da bai baya in banda fitina su tsarin da ba na Allah ba bai yiwa ka zo ka ce bari ka daure shi kamar da shi na Allah bai yiwa jama'a bai yiwa sai dai a kau da shi a kawo na Allah kawai domin abin da Allah yake ne ya kau da kafirci ya kawo musulunci shi amma a ce wai a musulunta da demokradiya sai dai a shiga kawai gwargwadon gwargwadon larura shi yasa da aka tambaya albani aka ce ana so a shiga suwaye za su shiga da aka tambaye shi ce akwai musulmai aka ce musulmai mutanen kirki suna so su shiga siyasa su takara amma fa idan suka je suka ci zabe ana samun matsaloli in sun je za su rantse ba da Allah ba za su yi kunci ba da dokar Allah ba za su yi kaza za su yi kaza sai ce a cikin ku akwai musulmai mutanen banza wanda suke yi ce ya ce to ku ba su su wakilce ku kar ku sa musulmai mutanen kirki su lalace a bar mutanen banza yan iska dinnan da ake cewa ka a basu fatawa albani ke ne ce a basu su ci gaba da wanda duka fatawan malaman duniya ke nan jama'a amma mu anan lokali kaga fatawa ce daban ake ja ai sai an shiga siyasa sai sai kuma a je sai mutuncin mutum ya zube gaba daya cikin siyasa da addinin shi yanzu malamai ne suka samu wannan matsalolin kaga malami da face cap da rigan abin nan campaign suna suna rawa shi da karuwa guda nawa ake gani ko su je mitin a kwana a wuni a kwana a wuni ba fita sallah ba salati kuma anan za a kulla makirci iri daban-daban abinda Allah ya hana za a kulla ana ji yana ji yana gani da ma ya fara cewa bai kamata ba ce aba ustaz ne na kawo mana abubuwa nan ba tun yana dan ya yi shi kenan da ya ji aljihun shi ya ya dandu sosai an an bashi abin nan allocation na wasu filaye ko wata kwangila sai ka kawai ya ya daina ko ka ganshi da gemu kawai gemu ne ya riga ya saba da gemu zai iya cirewa ba amma ba wai irin ustaz ne da kake tsammani duk mai kai mutane tunanin wayan an shiga za a gyara gaskiya saboda Allah tsari irin wannan bai gyaruwa da haka amma da haka ba za a ce kuma shi kenan a kyale ba sai abin mutane da suka gan za su shiga su shiga amma ni dai wannan shine ra'ayina duk mutumin da sunan shi malami mai fatawa ko mai karantarwa ko wani limami wanda yake sallar juma'a ko tahajjudi ko sallah yau da kullum a ce wai saboda yayi boko ko muna jin ya iya surutu ko zai iya wakiltar mu mu ce wani eh zo ka je ka shiga siyasa gaskiya ba maslaha ba ce gare ni ne wannan shi ne ra'ayi amma kuma kowa na da yancin ya ra'ayi shi ban tuka sawa kowa ba dan ba aya ko hadisi albani shi da ya magana shi mufti ne ya kawo ayoyi da hadisai doguwar fatawa ce tana nan an buga a cikin littafin wani littafi na tarihin mas'alar ta faru almuhim shine malaman da idan aka kira su za a ba su alƙalanci saboda hadarin shi guduwa su su buya kaji wannan ya buya wata goma sha takwas aka ce ko sallar juma'a baya fita yana ɓoye saboda in an gan shi za a je a gaya wannan sarkin zai kamo shi ya zai ba shi alƙalanci sai ya ɓuya shi kuma wanda aka ɓuya a gidan shi sai ta faɗi ga sassa gare shi shi ne ya yi ta kwasan ilimi shi har malatu ibn ya haya malam ya ce wafiya abdullahi ibn mu'awiyatal jumahi al-basri ko wa qad nayyafa alal mi'a روى عن القاسم بن الفضل الحداني والحمادين وكان ثقة صاحب حديث سيكون مالا عبد الله بن معاوية الجمحي مسند بصرة كان وانا مالا من حديثي لمتم قصب بصرة وانا ينا دا حديثي أتكلم تافن أبو داود دا ترمذي دا ابن ماجه وانا نقول أوك سروتو حديث سا ينا دا رواية دا القاسم بن الفضل الحداني da kuma Hammadu dan Salama da Hammadu dan Zaid wannan mutumi aka ce wa kad nayyafa alal mi'a ya doshi shekara 100 a duniya wa fiha uqbat ibn mukrim abu abd al-malik al-ammi al-basri al-hafiz rawa an ubayd wa tabaqati wa kana thabtan hujja akwai uqbat ibn mukrim guda biyu ne akwai wannan da ya fara ambata uqba ibn mukrim ibn aflah abu abdul malik al'ammi shi wannan mutumin kasar basara ne wannan yana da hadisi a cikin muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn maza banda bukhari banda nasa'i akwai kuma wanda zai ambata daga baya gashi nan kai tsaye bayan shi shine uqba ibn mukrim ad-dabbi wanda shi kuma ba shi da riwaya a cikin kutubu sita gaba daya da aka za ga al-imamu ibnu hajri da ya kawo shi sai kawo shi karkashin tamyiz a cikin tazibu tazib da kuma taqribu tazib ya kawo shi dama yakan kawo tamyizi wato bambancewa tsakanin wanda ke da riwaya da wanda bai da shi a cikin al-kutubu sita da aka kaji ya ce al-basri al-hafiz rawa an ubayd wa tabaqati wa kana thabtan hujja yace wa mata qablahu uqubatu ibn mukrim al-babbi al-kufi kafin rasuwar wannan shi kuma wancan ya rasu shi uqubatu dan dan mukrim al-babbi shi ya rasu shi kuma kafin wannan ko kuma bayan sa shekara ta 234 watakila rawa an ibn uyayna wa yunus ibn bukair wa lam yaqa lahu riwaya fi shay'in min al-kutub as-sitta sam ba shi da riwaya a wani abu daga cikin littafin shida وفيها محمد بن يحيى بن أبي آمر أبو عبد الله العدني الحافظ صاحب المسند في مكة في آخر سنة روى عن الفضيل بن عياد والدراوردي وخلق وكان عبدا صالحا خيرا سيكم مالا محمد ابن يحيى ابن أبي أمر مالا مسلم مسلم لا الإمام الترمذي لابن ماذا ذكر سير وهذا قريش hakanan al'imamu abu abdurrahman nasa'i amma shi bi wasita waɗancan ukun kam ɗalibansa ne muslim tirmidhi da ibn majah wannan malami sunan shi muhammad ibn yahya ibn abi umar abu abdullahi al'adani babban malami yana da musnad mutumin ƙasar makka ne ya rasu fi akhir sana a ƙarshen shekara a cikin watan zulhijja kamar yadda al-imam al-bukhari yake faɗa yake cewa li ashri lailatin baqina min zulhijja kama ka ce ashirin kenan ga watan zulhijja shi ne ashirin laila da ashirin lailatin baƙina a wannan lokaci ya rasu rawa an al-fudail ibn iyadin yana da riwaya daga al-imam fudail ibn iyad da abdul aziz ibn darawardi wa khalqin da wasu halittu wa kana abdan salihan khayran bawa ne na kwarai mutumin kirki mai yawan ibada zabi yana cewa kana min abna'i tis'i ya shekara wajen 90 a duniya Allah ya gafarta mishi آه وفيها هارون بن عبد الله الحافظ أبو موسى البغدادي البزار المعروف بالحمال سمع آه رحل وسمع عبد الله بن نمير وابن أبي فديك وطبقته وطبقتهما قيل إنه تزحد وصار يحمل آه بأجرة يتقوت بها سيكما malam harun ibn abdullahi al-hafiz abu musal bagadadi al-bazzaru wanda yake da hadisi a cikin muslim da kuma al-arba'a bukhari bai fitar da hadisinsa ba malam ya ce al-maruf bil hammal wanda ake ce mashi malam dan dako akwai magana guda biyu game da me yasa ake ce mashi al-hammal malam ya ambace daya anan akwai kuma wata daban da wasu malamai suka ambata kamar Imam Zahabi wanda aka ambata nan shine cewa ya kasance yana daukan kaya a gadan bayansa yana sauka ne ya taqawwatu biha da wannan yake cin abinci baya karban wato irin arzak da ake rabawa malamai daga asusun gwamnati ko asusun al'umma wasu kuma suka ce wakila li annahu hamala rajulan ala zahrihi bi tariqi makka zasu je aikin haji sai wani bai da lafiya ya kasa tafiya sai ya goya shi suka yi ta tafiya haka shine yake ce mishi alhamadu tayyu duka biyun sun faru yana yin dako to da kuma sai zama yana da karfi kenan zai iya goya wani ya tafi da shi ko abu ne mai yiwuwa duka wallahu a'lam malam yace rahala wa sami'a abdullahi ibn numayr ibn abi fudayl ya ji karatu daga waɗannan da ya tafiya ya je ƙasar makka ya ji karatu a gunsu wa ɗabaƙata kuma wa ɗabaƙata hima sorry wa ɗabaƙata kuma yes ƙila innahu ta zahada yana da zuhudu wa sara ya hamilu bi ujratin yana ɗaukan kaya da kuɗi ya ta ƙawwatu biya ibrahimul harbi mai littafin garibul hadith yana yaban shi yake cewa laukanar kadibu halalan da tarakahu alhammalu tanazzuhan koda ƙarya halasci malam alhammal ba zai ƙarya ba saboda tsabar takatsantsan Allah ya gafarta mishi ya kasance shi ma mutum ne mai ibada kwarai da gaske kamar shi wancan da aka ambata a sama wafiya hannadun sari hannad ibn sari alhafiz zahid abu sari ad-dari al-kufi sahibu kitab az-zuhd rawa an sharik وإسماعيل بن عياش وطبقتهما فأكثر وجمع وصنف مالا حناد السري مالا الإمام الترمذي مسمى مسلم الأربعة سرويت حديثا بخاري بابتدى حديثا شبسي أتكين لتافن خلق أفعال العباد أما أتكين الصحيح بفتربة شين ذا بيكي تشوى وأخرج له البخاري في غير الصحيح Bukhari ya fitar da shi mushi da hadisi a cikin inda ba a sahih ba ya ce ittifaqan ittifaqan lajtinaba haka ya faru kawai coincidence ba wai dan Bukhari ya kyamaci hadisin shi sashi a cikin as-sahih ina fata mun gani haka zabi yake fada cikin sahih al-Bukhari nubar wannan shi ma wani zahiri bai taba aure ba bai taba mallakar sadaka ba kuma ya kasance mai yawan kana kathiral ibadati wal bukai a ana ce mishi rahibul kufa haka ake mishi lakabi aka ce yakan fito in yi sallah asuba ya zauna yayi ta salati da tasbihi har rana ta fito da rana ta fito dalibai suna jiran shi ya ba su hadisi ya ba su hadisi har zuwa azhar sai ya tashi shiga gida yayi alula dan yazo yayi sallah azhar sai kuma ya ci gaba da tasbihi da karatu har zuwa la'asar idan la'asar ta yi kuma sai ya tashi sake shiga gida ya yi alola ya fito ya yi sallar la'asa sannan kuma sai ya zauna ya tilawa alkur'ani ko ya zauna ko sai aga yana kuka kawai shi kare yana tare lahira haka yake yi jiddin wala haihu sai imam ahmad ibn hanbal suka tambaya suka ce wannan shi bayi da komai ne sai ibada sai mutanen gidan suka ce to dan ma ba ku ga abin da yake da daraba ke wannan na rana ne kawai ba kuma ga na daraba haka yake kaman mala'ika kawai tasbihi yake Allah ya gafarta musu hannadu kenan bawan Allah daga bayi da mata bayi da baiwa sai dai yara almajirai da suke mishi hidima kawai a gidansa ana ce mishi rahibul kufa kamar da muka ambata yara yi shekara 91 a duniya kuma kamar ta haka rahmatullahi alaihi wa fiha abu hammamin alwalid ibn shuja as-safuni al-hafiz الكوفي الحافظ سمع شريكا وإسماعيل بن جعفر وطبقتهما سيكما الوليد ابن شجاع wannan malami ne dan malami akwai baban shi Shuja ibn al-Walid ibn Qais baban shi kenan wanda shi ma baban shi din babban malami ne ya rasu a kafin shi wannan da ɗan shekaru kuma shi baban nasa yana daga cikin malamai wanda suke ulama'ur rabbaniyun shi ma Muhammad ibn Hanbal ma sai karatu a gunsa da su yaya ibn Ma'in har aka ce wata rana ya ya dan Ma'in ya taba mishi abin nan yace ya sheikh taqilla ka ji tsoron Allah alga ta malam waɗannan hadisan da kake bayarwa me ingancin su kawai kana ta kwararo hadisai farkon sanin shi da ya haɗa mai yake aka ce sai malam Ahmad dan Hanbali sai ya ji kunya kasan Ahmad dan Hanbali da ya haɗa mai tare suke yawo ko ina amma kuma kowa halin shi da shi Ahmad dan Hanbali da kunya da mutuntawa ya haɗa mai yino kuma irin gardagar din nan ne baya ganin ido baya hana shi cin cin kai ya haɗa mai yino ya taɓa mishi wannan har suka dan samu rashin fahimta da juna Allah shi kyautu to baban kenan shi kuma dan shine al-walid ibn shuja kenan ibn al-walid ibn qais shi wannan dan yana da hadisi a cikin muslim da tirmidhi da ibn majah baban kuma yana daga cikin rijalul jamaa dan muslim da tirmidhi da ibn majah hasali ma wasu suna ganin ma yana da rauni akwai wanda suke kaffa kaffa da hadisin shi amma dai muslim ya fitar da hadisin shi da haka faqad jawazal qantara kama yaqulu al-dhahabi da'iman za mu aja wannan anan sai mu dan taba abin nan maqasid shari'a kafin dare ya kawo shi ko na in za a iya tunawa muna ci gaba da tattauna awwan da malai yake kawowa karkashin hajatul mutadayyin fi tadayyinihi ila maqasid shari'a buƙatuwar da mai kula da addini yake mai addini yana da buƙata zuwa ga sanin maqasid shari'a a shafi na ashirin na wannan littafi malam yake cewa wa fil qur'anil karimi was sunnatin nabawiyya namadiju adida min hadha al qabil yanbaghi al itibaru biha wal iqtida'u biha fi tanbihi al mukallifi mukallafina ala maqasid at tashri' yana magana akan cewa qur'ani da sunna sukan fadi bayani kuma sai su suka faɗi hukunci sai su faɗi kuma menene hikimarsa kun Allah ya faɗi wata ƙa'ida sai faɗi mai hikimarta Allah zai halakal mauta wal hayata sai Allah ya ce liyabuluwakum kaga ya faɗi ɗaya daga cikin illolin halitta kenan kamar faɗin Allah misali ya yi lazina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatla kutiba alaikum alqisasu bil qatla al-hur bil hur wal abd bil abd wal untha bil untha sai ya ce faman ufiya lahu من أخيه شيء فاتباع إليه بمعروف وأداء فاتباع وأداء بإحسان هكذا يقول بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن ذكر من ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الله يتي يروت الكساسي يا وكنت وانا يكشف وانا أكشف وانا يكشف وانا أكشف وكما سيتي أما فمن عفي له wanda aka yafe masa kisan da yi min akhi ya kashe dan uwansa kaga Allah ya kashe suna dan uwansa duk da ya kashe shi amma sai sauran yan uwan suka ce sun ya da Allah yake cewa wanda aka kashe mishi dan uwa ko faman qutila lahu tuna mu aya fala yasrif fil qatl innahu kana mansura ne farkon faman qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yasrif fil qatl to idan wannan waliyin yace ya yafi shine fa man ufiya lahu min akhi to anan sai Allah yace fattiba'u to abu sawun zancan a tabbatar da yadda yake wa ada'un ilayhi kuma abada abin da yake makwafin kisan shine diya da ihsan to sai Allah yace zalika wannan halasta a yafe din ko duk da asali kisasin shine zai kawo rayuwa amma halatta idan mu waliyan jinin muka ga to ai dan me kuma za a kashe namu kuma a ƙara kashe wani an rage wa mutane da yawa misali yadda turawa suke cewa ko to idan suka ga dacewar bari su yafe suka ce sun yafe din sai Allah ya ce yayi wannan ya halasta wannan ne takhfifun dan rangwantawa da kuma tausayi saboda in an yi kisan wasu abubuwa na iya biyo baya na gaba da fitintunu da sauransu to sai Allah ya ce babu laifi ya daga kafa to wannan yanzu illa ce Qur'ani ya ambata ta sassaucin ai optin for diya mai kon kisa mai kon kisasi to irin shi ne yake cewa akwai su da a cikin alkur'ani haka kallon kallon fadan Allah wai za tsallaqtumul nisaa fa balagna ajalahun idan ka sake mace baka mata kome ba har ta kai ga ajalin idda ta ko sai Allah ya ce fala ta'duluhunna an yakina azwajuhunna kar ka je kuma ka dinga kutun gwila ka hana ta yin aure akwai mazazan da suke haka kar ka je ka aure mace ka sake ta ta samu miji kuma sai ka kuma ka je ka ce kai baka sa abusana sake ta ba wallahi tallahi a to shikenan bismillah ga kana wani ma har asiri zai mata ka ta samu miji shine fala ta aduhunna an kira zuwa zuhunna idan tarabo bainahum idan sun yadda su auren su babu wanka dan me ka sake ta in baka so ta aure sai Allah ya ce idan tarabo bainahum zalika azka lakum wa athhar haka ne zalikum ibn bilal al-akhir zalikum azka lakum wa athhar eh karshen ayan ko zalikum azka lakum wa athhar shine illa me yasa Allah ya ce ku yaka wannan yafi muku zaman lafiya da mutunci kuma yafi muku tsarkaka in ka hana ta yin aure za ta iya kuma barakanci kuma kuma sai a dinga cewa ai tsohon mata wane ne ga ta tana sai da abinci a tasha suna damba da wani da wani kondakta ya ci bai biya ba to wani kuma ga rashin mutunci da a ce kuma ta yi aure a wani gida ko mun gane to irin wanda za su tasowa da yawa da yawa kuma watakila ta haifi yaya a wurinka wa 'ya'yanka ce za a dinga aibata su in ƴan mata ne su rasa miji a ce ai uwarsu ga can ta zama kai baka ganin ta ana wawasan gwanjo da ita an buɗe dila kuma kai ka ja mata kaga zalikum zalika azka lakum wa atha wannan yafi muku tsarki zalikum azka lakum wa atha yafi muku tsarki haka haka kamar fadan Allah wa kullan naqussu alayka min amba'il rusul ko ma nuthabbitu bihi fu'adan waje aka fi haɗu haka muke baka labaran annabawa daban-daban don mu manu sabbitu bihi fu'adan don mu kwantar maka da zuciyarka ka gane cewa ba kai aka fara karyatawa ba ba kai aka fara cewa mahaukaci ko boka ko mawaƙi ba ba kai aka fara attempting kashewa ba wannan shine sunnar kafirai tare da tare da annabawa su kaza dai kamata annabi ne min qabli min rasuli illa qalu sahirun aw majnun da ire-irensu irin wannan sanan birjik a cikin alkur'ani idan kana da tadabburi ga alkur'ani za ka yi ta ganin su ilal na ahkam da shara'i wanda za su taimake ka sosai wajen ka ji natsuwa akan abin da kuma gane hikima kuma dama kamar yadda muka ji daga nauyi ko ba a gane hikima ba dole ne a yi shara'a Allah ce inda kana son tsira sai ka yi kawai amma idan an gane ya fi daɗin a yi digestion ɗinsa kuma ya fi gamsarwa idan za ka yi wa'azi yace to akwai su da yawa cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa habbahum bidhalika ala tibaihi wa ibtighai maqasidi Allah subhanahu wataala ya kwadaita da bayi akan su bi wannan shari'o'i su bi wannan manufa fa min dhalika aidan at-tanbihul warid fi qawlihi ta'ala daga cikin irin wannan misalin ya ƙara bugawa yace akwai abin daga cikin misali fadin Allah fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi mushrikun go walladhina hum bihi mushrikun Allah yace fa idza qara'ta alqur'an disa da zakaranta alqur'ani fasta'id billahi ka nemi Allah ya tsare ka minash shaitanir rajim daga shaitan abin jefewa innahu lalle shi shedan din laysa lahu sultanu ba shi da hujja alal ladina amanu akan wanda suka imani wa ala rabbihim yatawakkalun wadanda suke dogaro akan Allah ma sultanu kadai hujja suna samuwa ne alal ladina yatawallawun ga wadanda suke masa biyayya su yake samun hujja akan su walladina hum bihi mushrikuna walladina hum da kuma waɗannan waɗanda hum su din bihi billahi sai ka ɗauko wancan na farko fasa'id billahi wannan bihin tana koma zuwa ga wancan wannan da gaskiya abin da ya saba wa ka'ida ta addamir ya ubi da aka rabi dhikr walladhina hum billahi mushrikun na fata mun gane haka haka yake addinin kansa wannan aya tana dauke da hukunce hukunce da dama da malamai suka tattauna akai daga ciki akwai na farko tukuna mas'ala game da iza akwai hamza hamza mai qira'a yayi wani kuskure wanda malamai suke yawan fada a nan wajen Allah ya gafarta mishi al-Imam al-Qurtubi ya bada labari Ibn Kathir ma ya fada Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirin sa da da wasu malamai sun bada labarin abin mamaki cewa Hamza ya ce wannan aya tana nufin in an gama karatu ne za a ce a uzbila mai shaitan rajim li dafa'il ujub dan ka katange kanka daga jiji da kai kai tilawa tayi dadi kada shaitan ya raudare ka ka ji cewa kai ba yanzu wani saraki ne to sai ka ce a uzbillahi minash shaitanir rajim suka ce wannan kuskure ne wannan ya faɗa ne bisa fassarar cewa ai idza qara'ata aka ce kuma akwai yin shi alqur'ani kaman fa idza qadaytum manasikakum kaga iri ɗaya ne fa idza qara'ata alqur'ana fa idza qadaytum manasikakum fa idza qudiyatis salatu irin su ne in an gama sallah in an gama aikin haji to nan ma in an gama tilawa amma na ya saba abin da yake aikace kuma ita ma akwai ƴan wata alqur'ani irin wacce kenan wa idza qultum fa'adilu ba in kun gama magana ba ko ai idza aradtumul qawla fa'adilu haka wa idza qumtum ila salati ko ya lazina idza qumtum ila salati faghsulu kaga ba sai an gama sallah ba ya alula ba so da haka kowace sai an duba karinar me ke faruwa da ita idza dai tana nuna ne zuwa ga tahaqququl wuqu sannan idan fi'li madi biyu bayan ta yana daukan hukuncin mudari mustaqbali yana daukan hukuncin madi gurgudan qara'in da ke kewaye da ita malamai suka mishi raddi akan wannan a sannan game da innama da yace innahu laysa lahu sultan ba sultan shine hujja kamar yadda su mujahid suka fassara da abul aliya kamar yadda yake cikin littafin al-imam al-tabari laysa lahu sultanun ala an yahmilahum ala al-ma'asiya ai laysa lahu iradatun ba zai samu ba zai san ba zai iya jan mutanen Allah zuwa ga ma'asiya ta farko ita ce waswasi in suna karatu idan suna karatu amma hankalin su baya kai sawon a cikin sallah ne ko a wajen sallah don shaidan ya yi alkawari ya ce la'aguyen nahun ajma'ina illa ibadaka min humul muhulasina ya rantse da Allah ya ce sai ya batar da mutane gaba daya in banda bayan Allah na gari muhulasina wanda Allah ya tsare su Allah ka samu cikin su da su ne waɗanda Allah ya isnai anan cewa innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu su ne waɗancan muhulasina ne malamai suka yi sabani game da isti'aza wajibi ne wannan umarnin koko mustahabi ne ko yaya ne daga aba da wasu malamai cikin tabi'ai suna ganin wajibi ne isti'aba a din zakarta alqur'ani sawa'un tilawa ce cikin sallah ko wajen sallah sawa'un a cikin tilawa ne ko a cikin ihtijaji haka su suke gani ko ina saboda cika wannan umarnin na cewa fa'ida qira'atul alqur'ana ko da aya ɗaya ce ta ɗauka hukuncin qur'ani unzila ilayya laylata qur'anun kuma sai zama aya ɗaya ne da aka suka ce fai da karatar ƙura'ana ko aya ɗaya ne da aka za ga haka suke yi yana cikin magana zai kama hujja sai ya ce ba da uzu bila mina shaɗan rajim sannan sai faɗa aya wannan ma akwai guluwi a cikinsa imam malik ya ce ba a karantawa sai a sallar dare da aka malikiya ba sa yin ta'awizi a cikin sallah sai a sallar dare sai kuma a tilawa gama gari alimamu shafi'i da shi da wasu malamai kaman abu hanifa ba na manta ba suka tafi akan cewa mustahabi ne ko kuma sunna ce muakkada amma wanda bai babu kuma sannan suka sake yin sabani kuma game da lafzan isti'aza kamar da aka sani shadibi yana cewa wa qad zakaru lafzan rasuli wa lam yabin ko wala sa wala sa hada naql lam yabqa mujmala lam yabqa kummala eh mujmala din ne cewa an ambaci lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito shine lafazin a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi to abun shatibi wannan bai inganta ba sai ya ce wala sa hadha naql da wannan zancen ya inganta da ba za a samu sauran kuma wani abin nan dunkulallen zance ba da ya fayyace komai Allah ya ce isti'aza manzo Allah ya bayyana ya ake yin isti'aza to sai aka wayi gari hadisin ya inganta kaga iskali ya warware kenan abin da ya faɗa ƙashe ɗin lam yubdi mujmala sai ka cire lauɗin kawai ai saha hadan naqal lam yubdi mujmala shikenan kawai da haka wannan shine isti'aza ingantacciya irin ta annabi da sahabbai salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anhu to mahallin hujjan shine cewa da yi innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shi shaidan ba shi da ƙarfi baya samun hujja akan muminai wanda suke dogaro ga Allah shine abinda isti'azan za ta baka kenan za ta baka kariya daga ya samu sultani a kanka yana samun sultani ne kawai alal ladina yatawallawnahu malamai suka ce yatawallawnahu bi ma'ana yuti'unahu wanda suke masa biyayya kamar yadda mujahid ya fassara wa qala ibn ashur wa jumlatu lai innahu laysa lahu sultanu ta'alilun lil amri bil isti'azati min ash-shaytani inda iradati qira'ati al-qur'ani wa bayani wa bayanin li sifati al-isti'aza huwa bayanun li sifati al-isti'aza yace wannan lafazin da Allah yace jumla da Allah yace innahu laysa lahu sultanu ta'alilun hujja ce ake ake kawo maka dalili ne lil amri bil isti'aza na abin da yasa aka ce ayi isti'aza din min ash-shaytani inda irarti qira'atul qur'an sa'ad da kanta al-qur'ani wa bayanu li sifati al-isti'aza da kuma bayani akan ya ake isti'aza wato a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan da a ce babu hadisin sai a tsaya iyana amma tunda akwai hadisi sai a kara da abin da hadisin ya zo da shi wa amma kaunuha ta'alilan فلزيادة الحث على الامتثال بالأمر الأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط تسلط الشيطان تمنع تسلط الشيطان على المستعين tana hana saboda zaka ƙara jin ƙwarin gwiwa da ƙoƙarin yin isti'azan da kwatanta umarnin da aka bayar saboda ita isti'azan za ta hana shedan ya samu hujja akanka li'anna allaha mana'ahu min at-tasalluti 'ala alladhina amanu almutawakkilin domin Allah ya bashi ya hana shedan samun dama na ya ci nasara ya samu hujja akan mu'minai masu dogaro ga Allah wal isti'azatu minhu shu'batun min shu'abi tawakkuli ala Allah cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan wata reshe ne daga cikin rassan yadda ake neman tsari daga shedan ta hanyar dogaro ga Allah li'anna laja'a ilayhi tawakkulun alayhi domin komawa zuwa ga Allah dogaro ne da Allah wa fil ilami bil illati tanshitun lil ma'muri yace ba da labarin wannan illa zai sanya wa mutumin da ake mishi umarnin ya ji nashadi bil fi'li dan ya aikata aikin ya ƙara kwazo alal imtisali ya kokarin yin aikin id yasiru aliman bil hikma sai da ya zama ya san abin da yasa yake wa fi ma yali أذكر مثالا واقعيا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه yace yanzu kuma bari in baka wani misali a aikace a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwar da ya da sahabbansa radiyallahu anhu fa ba da gazwati Hunain qassama annabi sallallahu alaihi wasallama ganaima bayan yakin Hunain shekara ta 8 kenan ko bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an dawo daga fatu Makka akai Hunain wannan yaki da sahabbai suka samu suka suka nemi su samu matsala game da shi wa yawma hunainin id ajabatkum kasaratukum falam tughni ankum min Allah shay'a mutane suka yi tsammanin tunda suna da yawa su 8000 suka je ko ko sama da haka suka je fatu makka sannan mutanen makka sun musulunta an karu an karu runduna ta kankama wajen mutum 10000 sai suka ce lan nuglabal yawma min qilla yau dai ko ba ko ba taimakon mala'iku ko ba komai yau mu mai sai taimake mu ba za ta nasara akan mu sai suka rudu da yawan su shine akwai Auf ibn Malik a lokacin shine komandan wadancan arna yashe shi kuma ya ji cewa mutanen Makka sun kasa da Muhammadu sai ce to shi kuma ya sha alwashin to shi kuma sai sai ya magane shi shine annabi ya nufaci inda suke ashe shi kuma a tashi dabarar ta rashin dabara da ya tashi fitowa sai fito da mata da yara da kaji da agwagi da raƙuma da komai nasu komai nasu da suke da shi suka fito yace kowa ya fito da abin da yake da shi ku tsaya a gaba ku sojoji kuma ga dukiyar ku ga yau ga matan ku a baya akwai wani tsoho Buraid ibn Simma wani tsohon mawaki daga cikin wakan jahiliya wanda shi ma hasara ta hana shi musulunta da ya gan shi a lokacin Buraid shekarar shi 110 aka aka ci an ce nan cinye shi ma gaba ɗaya kanta ce a jikin cinyoyin shi saboda zama a kan siddin doki saboda yaƙi ya yi yaƙi ya fi ɗari da hamsin bai taɓa abin nan samun filiyo ba to da ya gan shi ya ce kai kuma ya saka fito da waɗannan duka ya ce saboda na fito da su ne saboda kowa in ya maiga ya gama tashi da 'ya'yan shi ya san in ya bari a kashe shi za su zama bayi to ba zai da kashe shi ba zai yaƙi iya rayuwar shi ce ka yi wauta ba a haka ai innal mala wal ahala la yurdanil mahzuma da dukiya da ƴaƴa da abin nan ba sa dawo da mutumin da aka riga aka ci nasara kan shi zai zai shika guje ne yace da Allah malam karfe mana baki ka gama iya zamanin ka kafa mu mai zamanin mu ya mai rashin kunya ce to shikenan je ka shi ne zaka ji ana kwatance da shi ana cewa durai akhu hawazi durai durai ibn simma da yake cewa amartuhum amri bi min liman arijil liwa falam yastabinu nusa illa duhal gadi almuhim shine da aka zo wannan yakin farko shi babban kafirin nan a lokacin yau musulmai kami sun yi kwantan auna a wata a wata duhuwa musulmai suka suka fada cikin wannan kwazazzaban suka dosa harbin mutane suka ta kashe daga baya mutane suka sheka a guje manzo Allah ya dinga kiransu suka dawo manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ku dawo ni manzon Allah ne Allah ya mu alƙawarin nasara ku dawo ku dawo Abbas na rike da linzamin abin nan hukumarsa mutane suka dawo aka zo Allah kuma ya ba su nasara akai bayan an samu wannan ta tabar za a karan farko to da aka zo sai su kafaran har suka sheka a guje aka kwashe gaba ɗaya dukiyoyinsu da ƴaƴansu da matansu dinnan gaba ɗaya aka tattara daga na'imu hawazin masu yawa ne kwarai da gaske manzala sai islam ya jira wasu kwanaki su zo suka ki zuwa su su tuba ya ba su suka ki zuwa sai da aka raba ganima sannan suka da daga baya dai ya auri wata daga cikin su a zanadiya haka mutane suka yanta musu yan uwansu da ƴaƴan sirkan su sirkan manzo Allah sallallahu alaihi shine yake cewa ba taba ganin mace mai albarka kamar ta ba ita cewa ce juwairiya ko na to waɗannan bayan da wannan abin ya faru sai wani abu ya faru a cikin matsala shi ne ke sai mana ishara zuwa gare shi in kun tuna an karanta shi a cikin fiqhus sira ko wannan qadiyar waqad akthara sallallahu alaihi wasallam min al-afaid ahli makkah wa ghayrihim min al-muallifa ko muallafa qulubuhum manzo Allah ya yawaita kyauta ga mutanen makka da sauran wanda yake tattalin zuciyarsu su Abu Sufyana su makamantan su ya dauki raƙumi 100 ya ba mutum ya ƙara mushi irin su Abbas Mirdas ibn Mirdas al-Sulami da makamantansu dan gidan dan gidan Abbas ibn Mirdas dan gidan Khansa da ire-iren su ya babba su ya ba su ya kara musu yace wa kana islamuhum hadithan jiddan wani ma bai fitan ko awaz da musulunta ba wani bai kuma ko guda ba amma annabi dinga ibo dukiya yana jibga musu ga kuma waɗanda aka yi ta yaki da su tun farkon musulunci wala yutil ansara shay'an sai hana ansaru komai bai ba su ba fata athara al-ansaru lidalika sai dan adan ciyarin jaye su mutane ne hatta hasiba ba'dhum anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad athara qawmuhu bil ata'i ba'da an kada an ada ilayhim wa adu ilayhi sai suka to shikenan kaga manzo Allah yanzu ya fi san mutanen garin su dama haka dabi'a take san mutanen garin ku da san mutanen kasar ku da jinsin ka wannan dabi'a ce ba ka raba mutun da ita yanzu kana zaune nan kaje an ce wani dan Najeriya ya ci musabaka sai ka ji wani dadi baka san shi ba bai san ka ba babu abinda zaka samu daga wannan cin musabaka amma zaka ji wani dadi ko kwallace ma ko kana so ka ci a ce Najeriya ta ci ko sarauniya kyau ne zaka so a ce to dan jiha ku ne tai sarauniya kyau ta ci ba ka bane a ce wani ya ci wani competition ko an aka ce za a bada wani mukami kana so a ce dan jiha ku ba a ba ko dan yaran ku ko dan garin ku ko mai irin kamannin ku ko addini wannan ba ka raba dan adam da wannan sai suka ce ga shi yanzu waɗannan mutanen jininsu ma bai gama ɗigewa a jikin takobinmu ba amma kun ga annabi ya dawo da su gaba ya mai da mu baya zuciyoyinsu suka riya musu wannan maganganun zance ya fara ya fara abin nan jiggewayawa har ya dawo kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ji wannan isha'a sai marmaza sai ya ce a kira wani daga cikin shugabanninsu وفي رواية ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أن أن سعد بن عبادة سعد بن عبادة أحد الزعيمي الأنصار ɗaya daga cikin jagorori guda biyu na ansaru ya zo da kala ala nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad dan ubada an san shi ko sa'ad ibnu ubada ibnu dulayn ibnu al-haritha ɗaya daga cikin khazrajawa ne ɗaya daga cikin annuqaba babban mutum ne a cikin sahabbai yana da falala da yawa ana da sabani akan ko ya je badar ko bai je ba wasu malamai kamar ibnu sadin al-basri yana ganin bai je badar ba cewa ya dai tafi yana gayyatar mutane a fito a fito a fito garin gayyatar nan shine ya samu harbin kunama ko maciji yace fanuhisha falam yashhadaha aka wani abu ya harbe shi da aka ce tsaya jinya sai bai zo ba amma imam al-bukhari da ibnu manda su suna ganin yaje kamar yadda bukhari ya ambata a cikin tarikul kabir da ibnu manda a cikin ma'rifatus sahaba su suna ganin yaje badar da haka akwai sabani akan zuwan shi badar ko rashin zuwan shi ko kuma a ce da gaske ne kunama ta harbe shi kuma yayi jinyar amma sai ya daure da ya tafi wataƙila da ya je sai bai shiga cikin fagen fama ba saboda yana tare da raunin raunin da ke kafasa wallahu ala sahabi ne babba daga cikin sahabbai ya da mawaƙifu da yawa daga cikin mawaƙif ɗin shi shine tun da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo Madina kullum sai an kawo manzon Allah farfesu daga gidan shi ko dai na nama irin abin da suke ce masarid sarid ba tuwo ne yanda ake fasara ba tuwon nama ne kuma inda misali yanzu ake dambun nama su kuma ga suke fatan nama shi suke ce ma farid shine abinci mafi daraja a wajen sa lokaci kullum sai an kawo manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan farfesun daga gidan shi za kullun yana da yana da roster na a wani daki manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam za a bi shi da shi wannan daki har in manzon Allah zai auri mace sai ya ga mata to fa ana kawo min abinci kullun daga gidan wani karki kai ni baki ce kike ce baki yadda ba ka san mata za su ce me kaci wata yadda ka ci abincin wani ba ko sai da annabi dinga sharaɗa musu cewa to abincin gidan sadu dan ubada ba daga kafa sai an kawo shi ko manzo Allah yana ci sallallahu alaihi wasallam in ba kawo nama ba za a kawo ko a kawo kidishi ko a kawo kaza kullum wannan basic ne kullum da shi ake wannan da manzo Allah ake ake ake sanwa a gidan alaihi salatu wasallam ya daga cikin karamomin shi da falalarsa manzo Allah yana girmama shi yana bashi daraja ya samu wasu matsaloli kuma a rayuwarsa kaman mas'alar kissar Aisha ifku ko wanda ita kanta Aisha ta bashi uzuri take cewa kana rajulan salihan lakin akhadhathu alhamiyya da da aka ce me sunan shi sadu dan mu'ab ya ce ya manzo Allah ka faɗa mana ko wane ne idan yana cikin mu mu ausu zamu maka magani shi idan yana cikin ƴan uwanmu ne khazraj zamu shi ma zamu hukunci sai shi wannan sai ya fassara abin karkashin tsohuwar gabar da ke tsakanin ausu da khazraj ya ce ƙarya kake munafiki ba abin da zaka yi wallahi shikenan har aka fara mai da zance kuriyar ya rikici kamar yadda aka sani wannan hadisi yana cikin sayin musulun da wannan kisa amma kamar yadda zahabi yake faɗa ya ce wa haza mushkil wannan akwai matsala har yanzu malai ba su warware ta ba ka san me matsala sadu dan mu'ad a lokacin da aka yi hadisin ifki ya mutu ya mutu shine wannan da ya mutu lokacin abin nan kissar banu kainuka ko ƙuraiza min banu ƙuraiza da suka yi wa manzala sai islamun makircin nan ba shi je musu hukunci ba to bayan ya dawo da mako biyar su ita kuma wannan kissa ta ta ifki ta faru ne shekara ta shida da ka zabi yake cewa wa hadha mushkil ana aka tsaya har yanzu ba a warware mushkil din ba ta yi wani ne ta yi menene wallahu ala wannan yayi shika project bana na masters ba na hadisi kake yayi shika magister almuhim sa'adu dan ubada ya samu wannan abin nan haka abin nan haniya ta dauke shi lokacin da manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ana so a nada shugaba kuma dama shine shugaban su a cikin Khazraj sai suna kokarin su mishi mubaya sai na bakar na zuwa wannan abu ya wargaje gaba daya da shikenan shi kuma sai ya kiyarda yace ba zai mubaya ba ya kiyo manzo sai na bakar mubaya bai mishi mubaya ba wasu mutane suka zuga sai na bakar suka ce a kashe shi kawai kuma an ce duk wanda yake yarda da shi hukuncin shugaba a kashe shi sai dan shi Bashir ibn Sa'ad yazo gun sai na bakar ya ce ina roƙonka dan Allah ka kyale shi inma huwa rajulun fardun mutum ne kwaya ɗaya ba wanda ke goyon bayan shi akan wannan rashin gaskiya babu shakka kuskure ne abin da yace amma an kace za ka kashe shi yanzu la yuktalanna huwa wa banihi wa ashiratuhu in an ce za a kashe shi ba za su kyale ba za a kashe ba shi kadai ba za su fito a yi fito na fito tun da bai ta da kayar baya ba shi dai ya ce kawai ni dai ba na yi ni dai ba na yi fito ku bashi a haka ɗin kawai sai na bakar kawai sai ya kyale shi yanzu bai ce mashi ka tafasa a sauke ba shi dai baya mu baya biyayya wa shugaba baya mu baya a ba ruwan shi da komai kamar irin ne a ce mutane sun shigo jam'iyyar ku sun yi displacing ɗinku ba haka bane sai su ce ba su yadda ba irin wannan da ya faru da shi sai da umar ya hau halifa umar ya gamu da shi ce yanzu kwanto mai zaka ce yanzu ni ne mai zaka ce ya ce wallahi da sahibuka a habbu ile na minka kai ka san mun fasan shi ma a kanka tunda ba mushi baya ba kai za mu maka ya ce kuma kai tunda na san halin ka ni zan bar garin ya ce to shi kenan Allah raka saki gona shine ya tafi je gar- ya mutu a wani gari mai suna haura shine ibnu hajar yake cewa malamai sun bashi uzuri akan duk wannan abubuwan da ya duk da yake ya kuskure wanda wannan shi tafarkin gaskiya duk wanda ya kuskure ba za a ce ba kuskure bane amma mutumin kirki ne sai a yi mushi a neman masa uzuri uzurin shi shine wannan shugabancin ya so a ce shi kuma ya cancanta din shugaba ne a cikin mutane shi kuma bai yi munafurci irin na dan saludu ba yayi musulunci da gaskiya kuma bayan rasu manzo Allah sai sallama yana ganin da a ce mana dai ansaru annabi ya ce a ba kira sai a bashi da ba haka bata faru kuma sai kasa mallaka zuciyarsa Allah ya gafarta mishi radiyallahu anhu wa arda ya mutu shekara ta 14 ne bayan hijira a zamanin mulkin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wannan mutumin yace ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa aka kira shi fa qala ya rasulullah inna hadha alhayy min al-ansari qad wajadu alayka ya manzo Allah mutanen nan cikin ansara fa sun jawo shinka gaskiya ba su da abin da ka musu fi anfusi a zuciyarsu lima sana'ata fi hadha al-fai'i alladhi asabta sakamakon abin da kai game da wannan fai'i to nan da gaskin fikin da malamai suka fitar shi na farko shugaba komai adalcin shi sai an samu wani bai gamsu da abin da yake komin adalcinka wani ba zai gamsu da abin da kai ba ka san wannan kana shugabanci ko wani ta haka baka a class sai wani ya ga shi baka mai daidai ba a cikin ƴaƴanka ma da iyalanka da jama'a ka ko wanda kake shugabanci a kansu sai kaga wani ya ce shi ba wannan dai ba san san zuciya ne kazawa ne sai ya faɗa dole ne sannan kuma na biyu sanadin hakan wanda bai kai ya faɗa maka ba zai iya faɗa maka yanzu wannan bai kai ce ga manzo Allah wannan magana ba da kamata ya kawai gintse ta amma da haka ya faɗa sannan galibin abin da ke kawo rigima tsakanin mutane shine abin duniya babu wanda yake rigima akan lahira cewa rigimar shi shine kar a ce dai wani zai riga ni shiga aljanna ko kuma aljanna da Allah zai ba wani Allah yayi son kai ni bai bani irin babu wanda yake wannan akan duniya ne yake akan ganima ne ba akan waɗancan me yasa ka sa su a gaba suka fi mu yin jihadi ba kuma gani sun yi jihadin mu amma dai a wajen rabon dukiya to shine ake samun matsala isa duk inda kuɗi suka shigo to sai an samu matsala annabi da ya faɗa ya ce ba na jiya muku tsoron talauci amma ina jiya muku tsoron duniya ta zo gare ku ta raba kanku kuma kuna kafa ta junanku kalla kaga duk inda musulmai suke haka suke wannan suke fama da wannan fitattuna kai ba ma musulmai kare ba hatta kafirai yanzu 'yan shi'a duk rigingimin da yake a kasashen iran da iraki da lebanon duk ana yin su ne a kan kudi a kan kudaden da ake biya a abin da mai suke ci musu hauzat wannan kumusi da ake biya shi ke jawo rigingimin da ake ta yi din nan saboda wanda yake rike da hauzan zai samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu kuɗi to kuɗin kuma ƙa'idarsu shi ne kumusi da kowa zai bayar da abin da kake da shi kasan ɗan shi'a sai ka ba da kumusi to wannan humusin asalin shi na jinin manzan Allah ne kamar da suke cewa sallallahu alaihi wasallam to idan jinin manzan Allah ba sa nan arau su mahadi ba sa nan to wanda ke wakiltar su irin wannan shi faqihi da ake cewa wilayatul faqihi din to shi zai cinye su bil badili ba bil haqi ba abin da ya ga dama zai da su to sai zama akwai rabuwar kai wasu sun ce duk wanda ba balarabe bane bai iya cin wannan kuɗin saboda wannan kuɗin asalin su na larabawa ne hashimawa sannan kuma akwai manya-manyan 'yan shi'a su kuma waɗanda farisawa ne suka ce ba su yadda ba wannan fatawa akwai son zuciya cikin da akwai ƙabilanci shi ne aiki cikin wannan rigigimu duk masalacin da kaji ana rigima akan limanci shi ko ta kujera da kaji ana rigima akan waye zai zauna akan ta ko wani mukami saboda akwai kuɗi ne yanzu yan siyasa nan da za a ce amma yau da mukamin siyasa kamar yadda limanci yake kawai ka yi don Allah ka yi don Allah ka nemi dadanka alahira kada ka yi riya Allah zai baka lada sai an nemi wanda ya takara an rasa wallahi inda ake neman wanda zai limanci a masalatai da dama a rasa a ce idan an kaci mukamin siyasa shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ko wane ne babu wani alfarma da zaka samu irin wannan a ce ana zankama musu kuɗaɗe miliyoyi a ba su motoci a ba su gidaje a ba su odali a ba matansu ma kaza a kafa ƙungiyoyin matansu matansu zama su ma kamar wasu masu mukamai da 'ya'yansu su dinga fataka iya saransa dana a ce duk babu wannan yadda ka ga limamin masallacin unguwa yanzu sa musamman da abu amma da suke mana limanci a nan ba dai kawai sai dai su nema a wurin Allah ba ba wanda yake ba wanda yake neman wani kome a wurin mutane din da kaje kuma ka ake limancin nan ko to a ce shi ma shugaban kasa da gwamna a ce abinda aka yi prescribing mishi a constitution shine cewa wannan mukamin na lahira ne neman lahira yake da shigo sai an nemi wanda zai an rasa amma saboda akwai fada a ci akwai mukani akwai samu saka ga ana wannan gogoriya a kai shi sa kalla ka gani ko da ayyuka da ake na civil service aikin gwamnati wanda ya fi kawo kuɗi ya fi samun applicants da aka buɗe portal za a ɗauki mutane aiki a npc a cikin 24 hours mutum dubu nawa suka yi suka yi rijista kake tsammani gaba ɗaya guraben aiki an ce guda dubu uku ne duka za a ɗauki mutane dubu uku na jan ba na manta ba amma a cikin 24 hours sai da aka samu mutum dubu sittin da biyar suka yi application within 24 hours sai da site din ya crashing gaba daya saboda saboda an danne shi da da takardu sai ka je mun je gusau lokacin da za a bude jami'an nan ta gusau da aka wai federal university wallahi tallahi wani wani stone ya kai ya kai rabin holdin nan na rantsi da Allah kamar gani idan ka takardu ne wasu kan wasu wasu kan wasu kamar da kaga ana aje buhuna a sto sai ya kai silin ake bari ko wallahi takardu ne haka na application da mutane suna neman aiki a wajen kuma duka yawanci ba a ba su kawai aka ce kowa wanda yake da connection kawai ya kawo ta hanyar connection din shi kawai a bashi waɗannan wanda suke application ne kawai a matsayin shi na 'yan Najeriya masu nema aiki galibin su basu ma samu ni na gani da ido na to haka aiki saboda aiki ayyuka ne da ake ganin suna kawo kuɗi amma yanzu zai je yana wani mai wani tele ya ce yana yana yana ya bada abin nan sanarwa zai dauki ma'aikata da za su dinga dinki a shagon shi za a cika mai wani da application sai ya dinga nema ma da Allah ku taimaka mu ina nan samu ka bude shago kai ne tai da kasa kekuna kana neman ma'aikata saboda kowa ya san ya samu kuɗi da yawa shine ya samu dubu uku a rana kuma wata kila sai ya sati bai ƙara samu ba su haka abin nan suke wannan suke jawo fituna wato su kuɗi kuɗi haka suke da jawo fituna yace kasamta fi qawmika ya manzo Allah ka raba wa mutananka mu kuma ka kyale mu wa daita a tsaya aizaman fi qabail al-arab ka bada kyaututtuka masu girma ga laraba walam yakun fi hada al-hayy min ansar shay'a huwa musamu komai ba qala yace fa aina anta min zalika ya sa'ad annabi yace to kai kuma me ra'ayinka game da wannan magana qala ya rasulullah ma ana illa min qawmi to ai ni ɗaya daga cikin su ne a karmaka Allah fa amara bi jam'il amsar nan da nan manzo Allah ya ga wannan babbar shubha ce yace a tara mushi ansaru gaba ɗayan su falam majtama'u dakhala alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famidallahu asna alaihi wa qala manzo Allah ya shiga yayi innal hamdalillahi kaza kaza kaza kaza kaza sai yace ya ma'asharal ansar ya ku taran ansaru maqalatun balagatni ankum wajdatun wani zance ne na ji labarin cewa kun ji bakin ciki wajattumuha alayya wai kun ji haushi na ni manzan Allah fi anfusikum abukatanku alam atikum dullalan fadakumullah ashe ban tarar da ku batattu ba Allah ya shirye shi ku ta hanya ta wa alatan talakawa fa agnakumullah Allah ya baku wadata wa adaan kuna gaba da junanku kuna yaƙe yaƙe tsakanin Aus da Khazraj fa Allah fa Allah bayna qulubikum qalu bala ya rasulullah suka ce haka ne Allah wa rasuluhu amannu wa afdal Allah da manzansa sun fi kowa wato damar su mana gori kuma sun fi kowa falala sun makala ala tujibuna ni ya ma'ashar al-ansari ku bani amsa mana ba ko amsa mini ba qalu bi ma za nujibu ka ya rasulullah suka ce amman zan Allah wace amsa za mu baka Allah Allah wa rasul lillahi wa rasulihi al-man wal fadl baiwa da falala ta Allah ce da manzansa qala amma wallahi law shi'tum la qultum fala sadaqtum wala suddiqtum kina rantsa da Allah inda kun so za ku iya faɗa din akwai abun gorin da za ku iya mutum da hauka faɗi wannan akwai saura kuma kun faɗa gaskiya ne kuma an ji za a ce ba ƙarya kuke yi ba ku ce a taita da mukazzaban ai da ka zo nan garin can garin ku an ƙareta ka ne fa saddaka naka muka gaskata ka wa makhzulan an tabar da kai fa nasarnaka muka taimake ka wa qaridan an kore ka fa awainaka muka baka wajen zama wa ailan a cikin talauci naka muka baka wato wadata muka samu maka da abin yi a wajattum ya ma'asharal ansari fi anfusikum fi li'a'atin min ad-dunya ta'allafat biha qauman ta'allaftu biha qauman li yuslim yanzu nan kuna jin haushi akan wani abun duniya da na ba wasu ina burin in ja ra'ayin su musulunta shine ya dame ku ibn hajar suke cewa akan wannan wuraren cewa wannan yana nuni zuwa ga na farko tukunna wato abin nan cewa an saru mutane ne masu hankali kai imajinin inda so manzo Allah wannan gurin ba za su kafirta ba da wuya ba su kafirta ba amma sai suka haƙura ko da yace su fara suka ce ba za su fara ba sai suka ce to da gaskiyar fikihun shine ba daidai bane idan an yi wani mutum babba kana da wata minna akan shi ka goranta masa yana sama da kai sai dai ka bari in shi ya ga dacewa ya ambaci wannan minnar kamar da annabi ya ambata anan kuma yake cewa ma nafa'ali malu ahadikum ma nafa'ani malu abubakar haka abubakar bai taba zuwa shi yana alfahari cewa mu da muka taimake shi mu ba muka ni fa na biya kuɗin dabba da ta kawo shi garin nan fa da yazo waye biya kuɗin masallacin nan abubakar bai taba wannan alfaharin ko ka taba jin yayi wannan alfahari bai taba koda da tunani yace ni na sai dabba da ta kawo shi tare muka shiga kogo har macije kusa sa rana au kusa kama mu har wani ya biyo mu da aka zo garin nan ni ne nake kaza ni nake kaza bai taba wannan ba shi annabin ne da kan shiga dacewa yau dan haka dan kai wani malamin ku ko babanka ko na gaba da kai ka mishi wani kyauta ka taba sai malamin ka ragon layya ya taba cin bashin ka bai biya ba ko ka taba taimakon shi sanda ya zo gari kai ka sama mishi aiki ko gidan da yake zaure gidan babanka ne ba yi da gida an kore shi daga kwatar sanda aka dakatar da albashi shi kai ka je babanka na da gidajen haya ka sa ya taimake shi ya bashi daga kuma ka zace ka ji dan rena hankali saboda yanzu ya samu duniya lokacin da aka yi kaza aka kaza shikenan ka ba su ladanka gaba daya kuma ka zubar da mutuncin kanka ne kuma me Allah irin wannan abin da muke yanzu ma ina da yawa irin wannan da muke haji ba haji yana wa'azi nan ya ci bashi na bai biya nan yayi kaza nan ya zo neman aure wata kanwata aka ce ya biya kaza ya ki kaza nan yayi kaza yayi kaza duk wannan jama'a fajirci ne baya daga cikin tafarkin mutanen kirki Allah ya tsare mu malamai sun fitar da fawaid da yawa akan wannan ba shine asalin makasidin mu ba mu je kai wannan abin da ya faɗa musu yake cewa kaga yanzu ya musu bayani da ya aikata wani aiki sai ba su fahimci kima aikin ba sai kamar abin da yayi su ba a kyauta musu ba amma da ya musu bayani sai suka ga ashe a ashe karama ce gare su kuma dalilin haka sai suka samu wata karama shine ibnu hazari yake cewa da gaskiya haka akwai nuni zuwa ga idan kana yin abinka don Allah kuskure ma da kai na iya zama falala gare ka kaga abinda suka yi na zargi in zai halasta a ce haka zargin cewa annabi bai kyauta musu ba shi ya jawo annabi musu bayanin wata falala da bai faɗa musu to in kana yin abubuwanka da ikhlasi kuskure mana ina maka falala kuma gani yayin da kuma kana yi da riya aikin da kai da gaskiya bai maka amfani ba malam yace manzo Allah sai islam ya tigo cewa ala tarduna ya ma'asharal ansari an yadhhabu an-nasu bishati wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila rihalikum yanzu nan kuka kuga yafi muku alheri a ce mutane su tafi da awaki da raƙuma zuwa garuruwan su ku kuma ku tafi da manzon Allah na ku kai garu fa wallabi nafsu muhammadin bi yadi ce na rantse da Allah da ram annabi muhammadu ke hannunsa sai ya faɗa da sunansa kamar tadfati laula al-hijra lakuntum ra'an min al-amsar ce da ba dan ni hijira nayi ba da ni ma naso a ce ɗaya ne cikin ku walau salakan nasu sha'aban da salaktu da salakatul ansaru sha'aban da salaktu sha'abal ansar da mutane za su shiga kowa ya kama hanya kowa ya kama wani tafarki da ni tafarkin ansaru zan kama Allahumma arhamil ansara wa abna al-ansari wa abna abna'il ansar kaji wannan falal da suka samu kenan Allah ka ji kan ansaru Allah ka ji kan ƴaƴansu Allah ka ji kan ƴaƴan ƴaƴansu wannan yana nuni igwa kuma kai babba idan an maka kuskure baka ramawa da da mugu da annabi ya ce to shikenan na la'ance ku daga yau ko kuma na kwaci suna ansar da na ba ku ni za ku rashin mutunci ba ku san ni manzo Allah bane amma afuwun ne shi afuwun anil dallati hatta ka annahu sawa'ul ladayhi man yuti wa man ya'as annabi bai musu irin wannan jafa'in da mu kuma yanzu muke wa na ƙasa da mu ba to to shikenan zaka ga kari over dan kaniyarka haka lecturer suke yi wa eh dan ga kun san bambancin ra'ayi da mutum shikenan wani sai ya ja maka fitina ya ja maka bala'i zaka idan kana shugabanci a wani wuri a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko a zamantakewa ko a menene dole za a dinga maka abubuwan da ba daidai ba to sai ka dinga kauda kai ka dinga haƙuri karka ce duk abin da aka ma aka maka kayan kara sai kayi na ici duk abin da aka ma kai sai ka rama sai ka ɗau mataki sai ka ba da kwairi sai ka ba da punishment sai ka rage albashi babu abin da zai kara maka wannan illa banda mugun bakin jini a gun jama'a ko kuma duk sanda jama'a ka suke da kyamarka ba za su yi maka biyayya da ibin nafsi ba sai dai dan su dan tsoron harassment ko abin nan victimization nisan da ka bada baya kuma ba za su yi abin da ya kamata za kuma ya ta tsine maka kaga kuma ya daga cikin sharrin shugabanni wanda ake tsine mishi yake tsinewa shi ne fa bakal qawmu hatta akhdalu lihahum suka dinga kuka kukan dadi suna kuka suna nadama abinda suka yi kuma suna jin dadi har suka jika gyamman su gaba daya wa qalu radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qasaman wa habba suka ce mun yadda yanzu kaga sun gane su annabi ne rabar su su kuma wadancan raƙumi da da abin nan da me sunan shi da awaki fa haula in ansarul fudala al akhyar kaga ansaru mutanen kirki masu daraja hina lam lam yudriku magza ma fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ista'u wa tashawwash sanda basu gane abinda manzon Allah ya nufi da hukuncin shi ba sai suka ji damuwa suka shiga cikin dimuwa wa hina bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam maqasidahu wa maramiyahu in sharahu wa radaw wa tma'annu yayin da ya bayyana musu kuma manufarsa sai suka ji daɗi hankalinsu ya kwanta kuma suka yadda wala kad kana min al mumkini an yuqala lahu annabi ya so in ya ga dama ya ce musu hadha hukmullahi wa rasul wannan hukuncin Allah ne ku ba wani bayani fardu bihi wa sallimu taslima ku yadda kai ku sallama ko kuma ku ku ki ku yadda wala salakum an tataqaddamu wala tatakallamu ba ku da ta cewa ba muna ba da fatawa haka yanzu ba in aka da mutum fatawa ya rasa hikima ba sai ce to da haka ni da haka na sai ba ruwana in za ka yi kai kun za ka bari ka bari wahaza kalamun sahihun lagubara alai kuma in aka faɗa musu hakan zance ne na gaskiya walakin hina ya kuru mu'azzazan bi bayanin makasidi wal hikami yayin da za a ƙara mashi ƙarfi da bayanin hukuncin da bayanin makasadin da hikima da ke ciki wala sai ma fi mawaridin istishkali wal iltibas musamman yadda aka samu istishkali da iltibasi ya kunu asah wa atam zai fi cika zai fi inganci wa ya kunu tasarrufu alladin an saba wa asli sai zama kuma shi ne tasarrufi wanda ya fi dacewa wanda ya fi salama ƙala awalam tu'minu ƙala bala awalam tu'min ƙala bala walakin ya tuma inna kalbi ya yi ishari da wannan yana aka tambayi mutum alaga ta mala me yasa gadan mace rabi gadan namiji cikakke ce haka Allah ya ce kana gada Allah ne daidai ne wannan amma ya kamata ka mishi bayanin wasu hikimomi da zai ya gane me yasa mace ba ta sallah sai ta rama azumi ba ta rama sallah ba a hauriyatu an zaka iya bata wannan amsa irin ta Aisha in kuma kaso zaka iya yin bayanin fa'idojin da hikimomin to kuma waɗannan ba sa yiwuwa ga mutum dan tagadan tagadan sai malamai zaka duk wanda ya bada fatawa yana buƙatar yayin ilimi tukunna kafin ya kutsa cikin cikin fatawa saboda hadarin da ke cikinta za mu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah kuma yadda muka saba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum Allah ya